أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في gaba da tafsirin jaralaini kamar yadda muka saba za mu ci gaba daga inda muka tsaya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال فما خطبكم شأنكم أيها المسرون سيد النبي إبراهيم عليه السلام سيئة مسلم menene lamarinku me yake me yake tafe da ku ya ku waɗanda aka aiko waɗannan mala'iku bayan ya san da su mala'iku ne sun shi bayani qalu sai suka ce inna ursilna ila qaumin mushrikina kafirin ayyuhum qaumulu mu an aiko mu ne zuwa wasu mutane masu miyagun ayyuka kafirai su ne mutanen annabi lutu alaihi salam linursila alaihim hijaratan min tin dan mu aika musu mu tura musu a dutse min tin matubukin binnar wanda tabo ne wanda aka gasa shi da wuta musawwamatan mu'allamatan alaiha ismu man yurma biha an mata alama da sunan wanda za a cece shi da ita wannan dutse din domin haka ne ya kawo sunan dutse din da na kira domin ya nuna cewa kowanne daya cikin waɗanda ake so a hallakar yana da nasa dutse din wanda ta dutsensa da aka rubuta sunansa ne za a cece shi ya halaka shi yasa ya kawo na kira ya ce da nusila alaihi hijaratan hijaratan inda rabbika wannan alama an mata ne daga wajen ubangijinka zarfun laha yace zarfu ne na musawwama kai a ina aka sa wa wannan dutsen alama mala'iku ne suka sa ko Allah ne ya sa to shine inda aka yi wa wannan dutsen alama na kowa to shi ne a wajen ubangijin ka ne zarfin ka ne lil musrifina bi itiyarihim dukhura ma kufrihim ga ga wayannan masu barna ga wayannan masu barna saboda suna kusancin maza suna tarawa da maza ma kufrihim tare da kuma kafirci su للمسرفين عند عند ربك غبائن سنا تعلقي da musawwamatan kamar yake musawwamatan inda rabbika musawwar musawwamatan lil musrifina israfi anan yana nufin aikin ruwa inda suke shi ya kira israfi fa akhrajna man kana fiha ay qura qaumi lut duk wadanda suke cikin ƙaryoyin mutane annabi lutu sai muka fitar da muka fitar da su minal mu'minina waɗanda suka kasance daga cikin mu'minai bi ihlakil kafirina da halakar da waɗanda suka kasance kafirai min din yana bayanin man din ne da yace fa aka radina man kana fiha zaki ya ɗaukar an fitar da kowa to shi ne ce minal mu'minina yayi bayanin wa'anda aka fitar din mu'minai ne banda kafirai fa ba wajadna fiha a cikin taryoyin mutanen annabi ludu ba mu samu kowa ba gaira baiti banda gida minal muslimina banda gidan da shi ma min din na bayani ne gida wanda yake na musulmai na musulmai وهم لوط سوني النبي لوط كنسا وابنتاه لآيانسا ماتا قداديو وصفوا بالإيمان والإسلام هكا صفا تاسو لوكتي قداد إيماني دا لوكتي قداد مسلمشي أي هم مصدقون بقلوبهم عاملون بجوارهم طاعات sun gaskanta manzantan annabi lutu da zukatansu kuma ba su aiki dai da gaɓoɓinsu to su ɗin ne minal mu'minina su ɗin ne minal musulmina suna da waɗannan sifofi guda biyu wani lokaci ya kira su mu'min wani lokaci ya kira su musulmi saboda mun karanta a jiya cewa waɗannan abubuwa guda biyu makamai ne daban-daban wata rakna fiha ba da ilakin kafirina cikin garuruwan alƙaryar annabi lutu alaihi salam bayan mun halakar da kafirai ayatan mun bar wata aya alamatan ala ihlakihim wata alama da take nuna an halakar da su duk wanda zai shude zai wuce ta wannan wajen zai ga wannan alama din lillazina yakhafuna al'azab al'alim ayar mun barwa waɗanda suke jin tsoron azaba mai sa ciwo raɗaɗi fala ya fa'aduna misla fi alihim in ya ga wannan aya ko suka ga wannan aya ba za su aikata irin abin da su suka aikata ba wa fi musa maqufun ala fiha wa fi musa din ya atafi ne zuwa ga fiha da ta wuce a wancan aya wa tarakna fiha ayatan hakanan wa fi musa ayatan hakan hasalinsa wata rakina fi musa ayatan saboda akafi yana takaita jumla shi ne aka ce wa fi musa matsufin ala fiha alma'ana waj'alna fi qissati musa ayatan mun sanya wata aya a kisar annabi musa iz arsalnahu ila fir'auna yayin da muka aiko shi zuwa fir'auna mutalabbisan bisultani mubin yana dauke ko yana cutanye da hujja bi hujjati wadihatin da hujja bayyananniya fatawalla a'rada an al-imani shi fir'aunan sai ya kauce ya kawar da kansa daga imani bi rukunihi ma junudihi baɗin ya zo da ma'ana na ma'anai yake so tari yana zuwa ba da ma'anar musahaba kuma ma'a kuma dama ma'anarta musahaba tare da rundunoninsa gaba ɗaya suka juye li'annahum lahu karrukuni saboda su sojojin nashi sun zamo mishi kamar rukuni ne ginshiki ne asasi ne idan babu su ba sarautarsa kamar da idan babu rukuni da asasi babu gini ba gini ba zai zauna ba وقال لموسى سيجا وشي النبي موسى هو ساهر إما شي متافيني أو مجنون كو mai taban hankali ne ɗayan jin abubuwan nan guda biyu saboda yana ganin cewa in baya ɗayan wayannan abubuwa guda biyu to ba zai zo ya farfaje wayannan maganganun da zai faɗa ba fa khaznahu wa junudahu anan ya fassara ma'anan bi rukuni hidin ne da ke rukun ɗin isti'ara ne aka yi isti'ara ne makaniya asalin rukun jan'insa arkan shi ne asasi da kawa'idi da za ka sa foundation na gini tukunan ta hanyar isti'aratun makaniya fi aka mayar da shi rindina waɗanda suke kare sarauta ko masarauta to da ke a can ɗin isti'ara ce ba hakika ba ce to wancan isti'ara din to shine anan sai ya fassara yace fa akhadna fa akhadnahu wa junudahu kaman yace idan baka san me ake nufi da rukun din da ya gabata a ayar da ayar da ta gabata ba to shine wa junudahu da aka faɗa anan muka kame shi wa junudahu ga rundunonin sojojinsa fa nabadnahum tarahnahum fil yammi al bahri sai muka yaɗa su cikin kogi faguriku aka nutsar da su ko fagaraku suka nutse wa huwa ai fir'aun shi fir'auna ɗin mulimun atin bima yulamu alaihi ya mai zuwa ne da abin da ake zarginsa ko yaushe min takzibin rusuli wa da'awar rububiyya na karyata manzanni da kuma da'awar cewa shi rabbu ne shi Allah ne asalin mulim din mulim din kaman mukim ne isim fa'il ne daga alama yulimu alama yulimu mujarradin sa shine lama yalumu na zargi kamar da zaka ce kama yakumu zaka ce lama yalumu kamar da zaka ce akama yukimu zaka ce alama yulimu to dama shi kowanne ismul fa'il yana samun yana samun asali da mudari'insa ne in ka ce alama yulimu yulimu mudari'i na alama ba to ya ɗin mudari'i din kamar yadda shi mimu shi ne zai zama mulimu kenan ya zama ismul fa'il yulimu yulimu mulimu shi ne mai sa a zarge shi mai sawa a zarge shi kenan shi ne asalinsa wafi ihdaki adin ayatan hakanan mun bar wata aya bayan halakar da adawa shi ma aka fi ne zuwa ga watarakna fiha ayatan din iz arsalna iz arsalna alai alayhi murriha al-akhir yayin da muka aiko musu wata guguwar iska al-aqim hiya allati la khayra fiha in a mutum ne aka ce al-aqim ko bishiya wacce ba ta haifafa in a iska ne shi ne wanda iskar da take dauke da sharri da bala'o'i da fitinu shi ne al'akim a kowanne ba a sa alama ta ta'anisi arrihi tun a haka mu'annasi ne amma aka shi arrihi al'akima hiya allati la khaira fiha li'annaha la tahmilu al-matar iska ne ba ta dauke da ruwan sama wala wala tulfihu shajara sannan ba ta sa ba ta yi wa bishiyoyi barbara wahiya ita ce iskar da laraba ke ce wa addabu haka akwai iska wanda Allah ya ce wa abin nan wa arsalna riyaha lawaqiha wannan iska din su suna hada tsakanin bishiyoyi maza da mata sai matan su haifafa wannan sune lawaqiha to ba ruwan sama a ciki ba ta kuma talqihi ba ta tarfi ba ta kowanne daga ciki ba ta alkhairi a ciki to shi ne irin iskan da aka tura musu kenan ma ta zaru min shay'in nafsin aw mali babu wani babu wani abu da ko rai ko dukiya da wannan iska za ta bari min din zaida shi ai ma ta zaru shay'an to an ce min ne domin a nuna babu wani abin da za a iya barinsa kwata-kwata an akkada wannan barin ne ma ta zaru min shay'in nafsi aw mali atat alayhi bi abin da ta biyo kansa wannan iska din atat alayhi din sifa ce ta shay'in din da abin da iskan ta biyo kansa illa ja'alatu karramin sai ta mayar da shi kalbali kalbalil mutafattat shine abu abin da ya ya ya tsufa ya murkushe iska ya tafi da shi ya tarwatsu zai mai da shi kamar wannan abin da yasa ya ce a tat alaihi din domin a nuna ba wannan iskan ba komai da komai na duniya ta halakar ba ita iskar an nuna mata abubuwan da ake so a halakar sai ta biyo kansu ta halakar da su gaba daya wa fi ilaki samuda ayatan hakanan wannan wannan wafi samuda shi ma tsabi ne zuwa ga wancan mutaratuna din a samudawa ma kan halakar da su akwai aya izqila lahum ba'da akr akrin naqa yayin da aka gaya musu bayan sun sun sun fuda cikin cikin wannan taguwa da aka aika musu shine akru kenan tamatta'u aka ce musu ku ji dadi hatta hin zuwa wani lokaci kaɗan ai idan ki bayi ajalikum zuwa yankewan ajalinku kama fi ayatin kama yadda yazo a wata aya tamatta'u fi darikum talatata ayyami da yazo a wata aya fa'atau takabbaru an amri rabbihim sai suka yi girman kai akan bin lamarin ubangijinsu ai anin tisalihi bin lamarin suka yi wa girman kai fa khazatuhum sa'iqatu sai guguwar iska ta riske su ba'da mudiyyis salasati salasati ayyam bayan wucewan kwanakin guda uku ai as-sayhatu muhlika tsawa ne hadakarwa ana cewa guguwar iska sa'iqa sannan kuma ana cewa tsawa ma sa'iqa وهم ينظرون أي بالنهار garda garda rana suna gani aka halakar da su fa mastata'u min qiyamin ay ma qadaru ala nuhuri ba za su iya zabura su tashi ba hina nuzulil azabi yayin da azaban ya sauko wa ma kanu muntasirina ala man ahadatahum sannan ba su kasance masu nemawa waɗanda suka haɗakar da su agaji ba ma'ana ba za su iya neman wasu waɗanda za su taimake su akan wayanda suka halakar da su ba wa qauma nuhin bil jarri atfun ala samuda ay wa fi ihlakihim bima fi samai wal ardi ayatan wa bin nasbi ay wa ahlakna qauma nuhin yana nufin anan akwai kira'o'i guda biyu ɗaya kira'a ta shine tafsirin a shek abin nan a jaraduddin mahalli kamar yadda muka bayyana yana karatu shi da riwayatu duri ne da wannan yake karatu kuma da wannan ya gina tafsirinsa to a kira'asa wa kaumi nuhin wa kaumi nuhin kamar sauran waɗanda suka wa kaumi nuhin zai koma zuwa ga wancan wata rakina fi ha ayatan tan zai zamanto wata rakina fi kauni nuhin ayatan shi ma haka abu amr al-basri da riwayoyinsa guda biyu duri da soki suka karanta dukkan qurra'u suka karanta wa qauma nuhin yadda muke karantawa yace wa qauma da nasaba din maf'ulun bihi ne da fi'il mahdhufin takdiruhu wa ahlakna qauma nuhin ne wa ahalakina din shi ne filin sa mun halakar da mutanen annabi nuhu in ka ce wa kauni nuhin wa fi kauni nuhin ayata min qabl shi ne gabanin a halakar da wayannan gabanin a halakar da su fir'auna din to an halakar da mutanen annabi nuhu ai min qabli halaki haula'il madhkurin gabanin a halakar da wayannan wayanda aka ambata aka ambata aka ambata innahum kanu qauman fasikina su mutane ne wanda suka kasance masu fita daga biyayya ga Allah subhanahu wataala a wata nuska qabli ihlaki haula'il madhkurin a wajena qabla halaki haulai mudukuri halak mutuwarsu halakarsu ihila kuma halakar da su wasama'a banainaha bi aidin bi kuwaci sama mun gina ta ne da ƙarfi bi kuwacin da ƙarfin iko shine masdari ne na ada ya idu aidan ada ya idu aidan sun yi istiraki da jam'i na yadu har yadda wasu ba sani ba sun ɗauka jam'i ne na yadu kamar yadda Allah subhanahu ta'ala yake cewa lima khalaqtu bi yadayya yake ga annabi adamu na hadice shi da hannaye na suke ɗauka anan wasama banaina ha bi aidi shi ma aidin jam'u ne na yadu to alhali masdari ne da jam'i suka yi ishtiraki saboda tasrifat in suka yi zirki sarfu in yi zirki za ka ga masdari masdari ya hadu da jam'i au ko kuma mufradi ya hadu da jam'i ma'ana lafazi daya ya zo ma'anar mufradi ya zo ma'anar jam'i lafazi daya ya zo ma'anar masdari ya zo ma'anar jam'i suke har haduwa har wasu lokuta ma idan babu kara'i ma ba za ka iya tantance tantance wani ma'ana ake nufi ba wannan a tasrif shi yasa dole ne ne fassara Qur'ani ya san da ya san ilimi na tasrif tasrifat misalin da Allah subhanahu ta'ala yake cewa illa an ya'funa aw ya'fu allazi bi yadihi uqdatun nikahi ya'funa dinnan zai yi wazanin sa ya kasance ya fa'aluna zai yi wazanin sa ya kasance ya fa'aluna ya yaf'ulna zai iya kasancewa haka in ya zamanto yaf'aluna manansa daban ya zamanto yaf'ulna manansa daban-daban ne eh zai kasance matan ake nufi ko waliyan su illa an yafuna kaga ishtiraki ne ishtirak ne al-mizani wazanin ne ya zai ya hadu to anan kuma masdari ne ya hadu da jam'i aidin jam'i na yadu aidin masdari na ada ya idu aidan to masdarin shi ake nufi a nan to da Allah saboda wannan ne saboda wannan ne as-sahaba suka kara ya a nan domin su bambance sauran aidi da ya zo na cikin Qur'ani da wannan wajen misali su mimma amilat aidina mimma amilat aidina wanda ya zo to wa'ancan jam'u ne wannan kuma masdari ne bari mu bambanta tsakanin jam'i da masdari shi masdarin musa masa ya shi sa aka kara ya a nan saboda imam suyudi yana cewa cikin rasmun da sahaba suka yi har yanzu akwai abubuwan da malamai ba su gano dan ne suka yi ba saboda zurfin ilimin su duk binciken irin su al-murtada az-zabidi eh wanda yayi sharhin al-qamus al-histajir arus nan eh irin su Sabadi, su aljauhari su ibn faris da sauran zaka da a suka zo bayan su irin su waye ne wannan su ibn hisham da waye duk wannan da kwakule kwakulen su su asma'i duk har yanzu akwai wasu abubuwan da sahaba suka rubuta a rasmi to ba su san dan ne suka rubuta shi wanne ilimi suka ajiye a ciki ba shi yasa imamu malik shi a gunsa in za ka rubuta ayar ƙur'ani dole ne ka rubuta yadda sahaba suka rubuta saboda su rubutun nasu ma ilimi ne bai kamata bai halitta ka rubuta ayar ƙur'ani kawai kitaba imla'iyya irin rubutun da muke rubuta wasiƙa da shi ba yasa rubutun wasiƙa daban sauran larabci daban ƙur'ani ma daban saboda wannan ne to shi yasa in ka lura za ka ga ai aidi din na cikin Qur'ani gaba daya ba inda aka yi ziyadan ya sai nan wajen ai to la'alla wannan ba wani littafi na gani ba ba wani littafi na gani ba la'alla saboda anan din ya zo da ma'ana na masdari masdarin ada ya idu aidan kamar da zaka ce ba'a ya bi'u bai'an to shine suka kara ya anan domin su bambance wannan kalima da sauran aiki da suka zo a cikin Qur'ani a nan masdari sauran jam'i ne yaro da Allah haka ne sannan kuma wannan yadin da aka kara a dukkan masahib akwai wannan yadin sannan wasu abin nan masu dabtu suna yi wa yadin guda biyu duka sukun ya guda biyu duka suna masa sukun wasu kuma ya na farkon suna mishi fataha yanzu masayid ɗin wasu da ya zo ariyan namu gaba ɗaya ya na farkon aikewa fataha saboda wannan wasu gardawan mu a kuskure suke karantawa wasu ma banai na haji a yayin bi a yayin dalilin su kawai ya ne mai fata sannan ga ya ne suku wasu ma banai na haji a yayin shi yasa a littafin da muka rubuta تنبيه المقرئين على ألحان المبتدئين مكاكاو wannan yana ɗaya daga cikin alhan din gardawan mu da karatun da ake ake karatu da shi kuskure a har muka rubuta cewa duk inda ya ta zo za'ida a cikin Qur'ani ana wa wannan ya za'ida din sukuni banda wannan wajen nan ne ya ta zo za'ida kuma aka mata fataha shine a cikin ya guda biyu masu sukun din nan to ya din nan ta biyu to ita ce za'ida ta wasu sama'a balina bi aidin aidin ya mai sukuni na farkon shi ne na asali sannan kuma saboda za'ida galibi ana kawo za'ida a ƙarshen kalima ne to bayan an kawo ya asliya din a ka kawo za'ida yanzu ba ga misali min tilqa'i nafsi ko min tilqa'i nafsi ba amma ba an sa ya'un ne sukun ba ai amma bayan ai karshen kalma aka sa ai min tilqa har wasu karanta min tilqa'i nafsi shi ma khata ka gani haka irin su min naba'il mursalina kinga bayan naba'i din aka kawo ya ai ne sukun duk wannan zawa'id ne to saboda haka ya ne sukun din na farkon ita ce asliya me sukun na biyu me sukun na biyu din to ita ce za'ida wannan a wajen jamhur amma masahihin mu za ka ga sun mayar da me ya na farkon me fatahan ita ce za'ida wannan shi ya kawo iskali yanzu ka duba masajid ƙur'anan warshi wanda aka rubuta a makar a tunisia ne ko algeria da ke suma da warshi ke karatu za ka ga su sun wafakawa masahib ɗin masharika na rubuta yaɗin guda biyu da sukun gaba daya wannan shine dabtu wanda yake wanda wanda aka san aka sani a duniya a gun malaman duniya wanda suke cikin maraji da masajir domin haka ne kullum muke maganan cewa musahafin mu na da ke hannun mutum akwai wasu mulahaza da a ciki mana wajen rasumu da daftu din rasumun da daftu din akwai wasu wurare kai wasu wurare har da dasa aya ma to ya saba wa asalin masajiri da maraji na inda aka ɗauko ɗin. Illa iyaka baka da iko yin komai akan wannan ne, saboda waliyai ne suka yi kayan su suka tafi ba a taɓa kayan waliyai. Duk mutumin da ya yi kayansa da kyakkyawan niyya ya yi wasu addu'o'insa ya tafi ka bacci a yadda ka gani ka tafi kawai shi ne. Yanzu kaga in ka duba wannan littafin da muke kawo shawalidi a ciki shine nazimatu zuhuri in ka zo alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamuna ba to a nazimatu zuhuri din kalla sawfa ta'lamun ayani thumma kalla sawfa ta'lamun ayani sai aka hada kalla law ta'lamuna ilmal yaqin yadda yake cikin mushafi na haf haka yake anazimatu zuhur wanda shine masdari wanda ake dogara da shi wajen fawasi amma kaga a gunmu kuma sabanin wannan kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamun ilmin nafi haka haka mun yi bayani akan irin su kulau nabbi'ukum dinnan asali kul a nabbi'ukum sukun din da ake rubutawa akan wato hatsa ne kuskure ne ana dugo za a daura akan wannan wautin kawai wannan dugon nan da ake sawa a gaban wautin kuma shi za a dauka a daura wa kan wautin sukun din wautin a shi ne a gane saboda shi ma a wa yake da suna a cikin shafibiyya haka yazo asalinsa a a unabbi'ukum yadda suhab suke karantawa sai muka sahala wautin ya zamanto kul awu nabbi'ukum sai muka yi nakari sai zaman to kulawu nabbi'ukum kulawu nabbi'ukum kulau yi wa waudin sukun din lahani ka gani na duba qur'ani da yawa yanzu shi ne ke cewa za mu je mu bahasi wannan gidan da muka je akwai wani qur'ani Qur'ani ne shekara 300 so ko sama da shekara 300 suna za mu duba tsohon Qur'anai na da na daudan na daudan na daudan Bornon nan shin za a samu wata nuska ce wace a wayannan abubuwan an daidaita su ko kuma duk nuskar din sun yi tawaru sun zo haka ne wasu abubuwan suna bukatan abin da ya kawo haka din gaskiya kaga turawa da suka zo suka yi mulkin mallakan nan suka tafi bayan sun tafi din Kur'ani ba shi da kwamiti a Nigeria kamar yadda sauran kasashe suke duk kasan da ka je za ka ga cewa akwai abin nan majima da suke kiranci majima abin nan majima'ul mushaf akwai wannan yanzu ka ga wa yake da suna wa yake a Libya kwamiti kwamiti din Kur'ani chairman dinsa Gaddafi ne shine suke cewa mushafun nasir da aka zo aka rubuta nuska na qur'ani gaba daya aka rubuta da aka zo karshe minal jinnati wa aka rubuta annasi din shi ya rubuta da hannunsa shi kaza shine ake cewa mushafun nasir to shi yasa masahifin su sun daidaita mushafin da yake hannun jama'a da maraji da masadir fawasi da ayyukan daidai su suna jin riwaya ta kaluni haka duk kasan da kaje Qur'ani yana da komiti amma banda Nigeria banda Nigeria eh to shi yasa muke tambiya irin wayannan wurare tare da sanin cewa wayannan bayan Allah waliyai sun yi kayan su dan Allah ne babu wani da yayi sai zo ya ce da gyara akwai waya mu muna magana akan abin da muka sani according to mafagiri da maraji wanda shi kuma ilimi wannan baya safawa baya bambantawa eh sannan kuma ba wanda ya wuce karfin kuskure kowa zai iya yin kuskure akan wannan muke magana saboda shi wanda ana ba da kisa ban tabbatar da wannan kisa din ba na tambayi malamin mu Sheikh Abubakar Gonini wanda har wani lokaci da jima ya kai shekara goma ya biyar akan waɗannan wakafi da muke amfani da su a ganin da a darasi in baka zuba su ba za a taba maka allo kuma a wannan wakafin ma shigen wannan bayanan da muke na tsawasiri da wasu hamza din a wakafin ma akwai wuraren da haramun ne wasu lokuta ma a zuba wannan wakafi an zuba su to shine suke cewa asalin wani malami ne a daular borno to yake shan wahalan karantar da yara kanana ta shi kuma ka'idan wakafi a karatun ƙur'ani ma'ana yake yi babu wani wakafi wanda yake takamamme babu kamar da ibn jazar yake cewa wa laysa fil qur'ani min waqfin wajab wala haramin ghayra ma lahu sabab to babu wani wakafi wanda zaka ce wajibi ne ko haramun ne sai dai ka allaka wajibin da sababi ko haramun din da sababi kaga kenan kafin ka san gunda zaka tsaya dole ne ka san tafsirin Qur'ani ka san ma'anonin ayoyi ka ce nan ya kamata ayi wakafi nan bai kamata ba to zaka koya wa yara Qur'ani za ta ce kuma zaka koya musu tafsiri da ya ga abin ba zai yiwu ba ana shan wahala shine ya shiga kalwa yayin saukan Qur'ani dubu daya sai ya rufe idonsa ya zuba wayannan wakafin gaba daya ya fito eh shi ya zuba ne da kyakkyawan niyya yara su samu sauki kawai su haddace Qur'ani da wuri ba ruwansa da nan daidai ne ba daidai bane ma'ana duk ba ruwansa da wannan kawai saboda haka akan kar wani ya ga wani wakafi ya ce a nan haramun ne wani waye waye waye har yau kuma ba wanda ya fito ya magana da sunan shaɗari saboda ya yi dan Allah kuma a sanadiyar wannan aikin da ya yara nawa su ga da Qur'ani to shi yasa abubuwa irin wannan kawai za ka gan su ne ka bar su ne amma ya zaman tugu ne majalisi ne na ilimi to dole ne a yi tambayi a kai shi ne shi ne wasu sama'a banai na haɗu aikin mun gina mun gina sama ya gabatar da mafudun bihi ne wasu sama'a banai na haɗu aikin wa inna da mufi'una kadiruna mu masu iko ne yukalu adar rajulu ya idu kawuya shi ne ma'anan da muka faɗa ana cewa ada ya idu mudari'insa ma'anansa kawiya mutum ya samu ƙarfi kenan shine wa ausa ar-rajulu sara za sa'atin wa kuwatin aka ce ausa ar-rajulu mutum ya zamo mai yalwa a dukiyarsa kuma mai ƙarfi to shine ausa kenan wal arda farashnaha mahadnaha ita kuma ƙasa mun shimfiɗa ta fa ni'mal mahiduna nahnu in mu ne masu shimfiɗa to masu shimfiɗan nan madalla da masu shimfiɗan nan a nan Allah ya kawo jam'i ne kamar yadda ya saba yana nufin kansa asali fa ni'mal mahidu wannan wannan wanda ya shimfiɗa kasa ɗin Allah to madalla da shi shine sai ya jam'i fa ni'mal mahiduna wa min kulli shay'in muta'alliqun bi qawlihi khalaqna zawjayn yace kowanne kowanne daga kowanne abu mun halici zauji guda biyu sinfaini ka zakari wal unsa was sama'i wal ardi was shamsi wal qamari was sahari wal jabal was sayfi was shitai wal hulwi wal hamidi wal nuri wal zulmati kowanne abu an halitta guda biyu ne aka ce sahal shine gunda ba dutse jabal go mai dutse a sayf lokacin zafi shita lokacin sanyi hulwu zaki hanid kuma dashi daci ko abu da fafe nur haske zulma duhu kowane abu haka ne la'allakum tazakkaruna bi hadfi ihda ta'ayn min al-asli asalin sa tatazakkaruna ne fata'lamuna anna khaliq al-azwaj fardun fata'budunahu shi wanda ya dace abubuwa biyun ku zo ku san da cewa shi fardu ne shi kwaya ɗaya ne ras babu opposite nashi shi fata'budunahu ku zo ku bauta mishi shi ففروا إلى الله إلى ثوابه من عقابه ku guje ku guje ku koma wajen wajen Allah zuwa ladan shi min iqabihi daga azabansa ku guje wa azabansa ku je zuwa ladan shi bi an tuti'uhu ku bi shi kenan wala ta'fuhu kada kada kada ku saba masa inni lakum minhu nadhirun mubin bayyinul indari ni daga gare shi ne nake mai bayyanannen gargadi wala taj'alu ma Allah ilahan akhara kada ku sanya wani abin bauta daban tare da Allah inni lakum minhu nadirun mubin yuqaddaru qabla fasirru kullahum yace kafin fasirru din zaka kaddara kull kullahum fasirru ila Allah كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا هو ساهر أو مجنون هكذا يتي باكنك أكفارا با babu wani manzon da zai zo wa waɗanda suka gabace su sai sun ce mishi sahirun matsafi ne shi au majnunun ko mai tafin hankali asalin ma a tallazina min qablihim rasulun ne min rasulin din fa'ili ne ake mishi zarra da min saboda a akkada ma'anar ma'in min ma'in a allazina din kuma shine shine maf'ul bihi muqaddam amma ata rasulun allazina min qablihim babu wani manzo da zai zo wa waɗanda suka gabace su illa qalu sahirun aw majnun ay misla takzibihim laka بقولهم إنك ساهر أو مجنون تكذيب الأمم yace shi ganyar da suke kada ta ka suke cewa kai sayir ne hau majnuni ne to hakan nan takzibul umami qablahum karyatarwan al'ummomi da suka shude gabanin su wa'annan rusulahum suke karyata manzannin su kaulihim zalika su ma suke gaya wa manzannin su haka atawasau kulluhum bihi istifhamun bi ma'anan nafi yanzu sun yi wa juna wasici ne da yin haka wayannan su ce na bayan ma sun zo su haka bal hum qaumun taghun jama'ahum ala hadha al-qawli tughyanuhum jiji da kansu ne ya hada su akan fadan wannan ba sun yi wa juna wasici ne su ta gaya wa manzanni ba fatawalla a'rid anhum ka kawar da kanka daga gare su fama an tabi malumin kai ba abin zargi ba ne kai ba abin zargi ba ne li'annaka ballatta risala saboda kai ka isar da ka isar da manzanta a nan malumin din malumin din daga sulasi ne ba kaman wancan mulimun daga ruba'i ba daga sulasi ne a sulati din la'in ismul fa'il malum ismul maf'ul ne haka ce la ma yalumu la'in ismul fa'il malum wanda ake zargin sa shi ismul maf'ul ne wannan daga sulati wancan mulim kuma daga ruba'i wa zakir ais bil qur'ani kai wa'azi da qur'ani ka tunatar da qur'ani fa inna zikra tunatarwa da qur'ani din تنفع المؤمنين تنا أنفان المؤمنين من علم الله تعالى أنه يؤمن وأن الله يسمدى شيء وزي إيمان وما خلقت الجن والإنس بن هلتي الجنو دم الجنو دم تانيبا إلا ليعبدوني سيدا سبوتانيني وأن الجن من شابه يعني شيء وجمعيني نجني إنس كما جمعي جمعيني نإنسيو kowannen su jal'i ne shi yasa haka ce illa li ya'buduni in aka kawo aka kawo jam'i wala yunafi zalika adamu ibadatil kafirina kasancewar kafirai ba sa bautawa Allah baya kore wannan saboda bauta din kala kala ne akwai bauta tau'an akwai bauta karhan in ba su bauta wa Allah tau'an ba to za su bauta wa Allah كرها كما يلتزوج في سورة الرعد لأن الغاية لا يلزم وجودها كما في قولك بريت هذا القلم لأكتب به eh wannan ya fassara tafsiri fiqhi ne saboda su malaman fiqh suna fassara maka Qur'ani daidai da hankalinka ne yace yace gaya din a samun tafin baya nazamta ma'anar wannan yace idan ka ce baraitu hadal kalama na fere wannan alkalami li aktuba bihi dan ne rubutu da shi fa innaka kad la taktubu bihi ta yi ka tere alƙalamu amma ba za ka yi rubutu da shi ba to kamar wannan ne yace wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni amma wajen arifai su wannan bauta din tana nan ga komai ga kowa ala kulli hal ga musulmi da kafiri wannan bauta din akwai wannan kamar da Allah subhanahu ta'ala yake cewa abin nan da dauda wa sulhat والذين يدعون من دون الله يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفي على الماء فهو وما دعوا إلا قل الله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها هذا من في السماوات طوعا وكرها وظلالهم هذا inuwan komai ina inuwan su ma yana wa Allah su shada su suna wa Allah su shada inuwan su yana wa Allah su shada yanzu kafirin yana tafiya bayi da inuwa to shi ake nufi da illa liya gudu ne din shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma uridu minhum min rizqin ba na nufin wani arziki asalinsa ma uridu minhum rizqan maf'ulin bihi ne aka aka yi ziyada ta min domin a nuna cewa Allah babu wani abu da ake ce ma arziki da yake bukata a gunsu wanda wannan ma'ana ba za a same ta ba in an ce ma'uri domin rizkan li wa li anfusihim wa ghairihim wannan arzikin su ne ko su yi wa kansu ko wurin su ma ba na nufin wannan wa ma uridu an yutimuni wala anfusahum sannan kuma ba na nufin su ciyar da ni ko su ciyar da kansu wala gairan ko wasu duk ni ne nake wannan hasali akwai yawon mutakallim an yi kimoni tukunan masari duk suka haɗu a kan cire wannan yawon mutakallim suka cire shi a rubutu inna allaha huwa razzaqu shi Allah Allah shine mai yawan arzikawa bil quwwati matin sannan shine mai yawan karfi shine mai karfi al-matin ash-shadid shine mai tsanani fa inna lil ladina zalamu anfusahum bil kufri min ahli makkata wa ghayrihim waɗanda suka zalunci kawukansu da kafirci mutanen makka ne ko waninsu zanuban nasiban min al'azabi suna da wani kaso na azaba misal zanubi nasibi ashabihim shigen kason ire-iren su alhaliki na kabrahum irin su waɗanda suka halaka gabaninsu fala yasta'jilun nan ma akwai ya fala yasta'jilu ni sai sahaba suka cire shi a rasul kada su su nemi azaba a guna da gaggawa bil azabi kada su gaggauta mini da azaba in akhartuhum ila yawmil qiyamah in dirkinta musu zuwa ranar tashin kiyama fa wailu shiddatu azabi lil ladina kafaru sananin azaba tabbata ga waɗanda suka kafirce min fi yaumi fi yaumihim yana nufin min din ya zo da ma'ana na fili a wannan rana a wannan rana nasu allazi yu'aduna ay yawmal qiyamati a ranar tashin alkiyama suratu turi makiyatin 49 aya ce ta sauka a makka ayoyin ta 90 da casa'in da hudu ne shi ne ya zo a muktasar din da muka rubuta na nazimatul zuhuri alaihim wa turun mizzakiyan an sadri samanin wala wal baqibin ma'anar wannan shi ne suratu turi a musahafin sadr a musahafin sadr istilahi ne na al-imam shafi'i in yace sadr yana nufin musafin makka da madina ne ayoyi arba'in da bakwai ayoyi arba'in da bakwai a musafin sadar sannan kuma a musafi na kufa ayoyi arba'in da tara a sauran musahatin kuma ayoyi arba'in da takwas arba'in da takwas in ka kara ɗaya shine zai baka arba'in da tara shine ma ba'a da ukurar zikiri kenan saboda istilahi ka ko ma ba'a da kabla zikiri ko ma ba'a da ukurar zikiri ka daura ɗaya ko ka rage ɗaya kenan ko arba'in da tara ko arba'in da bakwai ko arba'in da takwas adadin masahihin kenan bismillahir rahmanir rahim والطور أي الجبل الذي كلم الله عليه موسى الله يكينا رنسي وادا دوت اندا النبي موسى يمغانا دا الله أكي shine ake cewa saina ko sina ko sinin kenan turi saina ko turi sina ko turi sinin kamar yadda ya zo a wasu ayoyi wa kitabin masturi ina rantsewa da wani littafi rubutacce wasu su ce lauhul mafuz ne wasu kuma su ce qur'ani ne fi rafkin manshuri wanda aka rubuta cikin takarda manshuri wanda ake ake abinan budawa aka ce alkitabul manshur ana nufin takardar da ka buda shi ka buda shi don ka karanta ai at-taura aw al-qur'an yana nufin at-taura ko kuma qur'ani wal baitul ma'muri ina rantsewa kuma da albait mamu wani masallaci wanda mala'iku suka suke rayar da shi da ibadu al-mamur kenan ma'anan al-mamur masallacin da aka rayar da shi huwa fi sama'i sadisati aw sadisati aw sabi'a as-sabi'a shi ne riwaya ta bukhari ya tabbata ko sadisa yace bihiyali kaba ya zo daidai da opposite din kaba ne ya zuruhu kullu yawmin sab'una ya zuruhu kulla yawmin sab'una alfa malaki kullum mala'iku dubu saba'in ne suke ziyartansa بالطواف والصلاة وفي طواف وفي صلاة لا يؤولون إليه أبدا su wanda suka zo su dubu saba'in sun zo ba za su kuma zuwa ba gobe wasu mala'iku ne daban da ba saba zuwa ba dubu saba'in za su zo abin da yasa yace bi hiyarin ka'abati ma'ana daidai inda ka'aba yake to shine a can saman a nan baitul ma'mur shi kuma yake yadda misali inda zaka jefo wani abu can a baitul ma'muri iska bai kawar da shi ba zai zai fada kan saman ɗakin rufin ka'aba da shi ma'anar opposite na shi shi ne abin da yake mishi walbaha wasaqfil marfu'i ay as-sama wato ina rantsewa da rufi din da aka ɗage shi mai nisa sosai shi ne sama kenan ina rantsewa da sama kinaya ce an samai wal bahri masjuri ai al-mamlu'i ina rantsewa da kogi wanda yake cike makil makil da ruwa wasu malaman tafsiri suka fassara daidai da lugha saboda a lugha aka ce sajara tasjir din a lugha shine konewa da wuta ka cinnawa a wutu a wuta to ana nufin kogin da zai kama da wuta shine yana ishara ga karshen zamani ne yayin da za a zo a yi wasu bama bamai ana ana dasa su karkashin bom ne wuta ne za a dasa shi karkashin ruwa kuma ta kama shi ne walbahar mashin kogi wanda aka cinna mishi da wuta inna azaba rabbika lawaqi wannan shi da jawabul qasam din ina rantsewa da wayannan abubuwa tabbas ne azaban ubangijinka ne aukuwa ne lanazilun bi mustahiqihi zai sauka ga duk wanda ya cancanci wannan azaba malahu min dafiya babu wani wanda zai kawar da shi babu wani wanda zai kawar da shi khabar ne na biyu kamar ya ce inna azaba rabbika malahu min dafi'i khabar na biyu yawma ma'amul ma'amulun liwaqi yawma din shine ma'amulin waqi ma'ana shi zarfu ne muta'alliqun bi waqi inna azaba rabbika lawaqi'un yawma tamuru sama'u azabar ubangiji ka zai wakana a ranar da sama za ta dinga jujjuyewa ko za ta na motsi ta taharraku za ta na motsi wata duru tana jujjuyawa wata siru jibalu saira azaban za ta kasance za ta auku ranar da duwatsu za su na tafiya tasiru haba'an mansura za su zamanto kura kura wanda yake yaɗaɗɗe na nadin iska yana tafiya wa zalika fi yawmil qiyama fa wailun shiddatu azabin yawma idhin lil mukazzibina lir rusul sananin azaba na wannan rana din zai tabbata ga masu karyata manzanni allazina hum fi khawdin batilin yal'abuna wadanda suke wasa cikin cikin cikin abin da ba shi da tushe cikin kusawa abubuwan da marasa amfani ai da ta shagalu na da kufurin waɗanda suke shagaltuwa da kafircinsu a duniya yau mai da'una ila nari jahannama da'a yudfa'una bi unfi ranar da ake tura su ake tunkuɗa su da ƙarfi zuwa wutan jahannama tunkuɗawa da'an ɗin a masdar ne lafzi na yuda'una ɗin yuda'una idan na jahannama da'an kamar da zaka ce daratu zaidan darban kaman wannan ne badalun min yau matamuru yace yau maɗin yace badal ne daga wancan yau matamuru ɗin ko shi ma wannan yau maɗin kamar da yi can baya kace inna azaba rabbika lawaqi'un yawma yudda'una ila nari jahannama wa yuqalu lahum tafkidan za a gaya musu saboda a ba su haushi hazihin narun lati kuntum biha tukazzibun wannan ita ce wutar da kuka kasance kuna karyata ta a fasihirun haza shin wannan ma tsafi ne hazal azabu allazi tarawna wannan azaban da kuke ganin shi ma tsafi ne kama kuntum taquluna fil wahyi haza sirrun kamar da kuke gaya wa wa'ayi wannan tsafi ne am antum la tubsiruna ko kuma ba ku da basiran gani ne ai kuna gani gashi da idanunku islauha ku yi hakuri islauha ku shiga ku shiga ita wannan wutan fasbiru ku yi hakuri alaiha akai aw la tasbiru ko kuma kada ku yi hakuri sabrukum wa jazukum sawa'a yace hakurinku wajaza'ukum da rashin haƙurinku razanarku sawa'un duk daidai ne alaikum a gare ku ya anna sabrakum la yanfa'ukum haƙurinku ba zai muku amfani ba inna ma tuki zauna ma kuntum ta'maluna ai jaza'ahu yana muku sakayyan abin da kuka aikata ne ba zaluntan ku ake yi ba innal muttaqina fi jannatin wa na'im masu takawa kuma masu tsoron Allah suna cikin gidan aljanna wa na'im suna cikin ni'ima fakihina mutalazzilina suna cikin aljanna yayin da suke jin daɗi shine daga fakaha jin daɗi bima masdariya matan masdariya ce atahum a'atahum rabbuhum atahum rabbuhum bi bi ata'i rabbihim kenan asalin sa ko bi ita'i rabbihim sakamakon sababin kyautan ubangiji su da ya ba su shi ne mazariya wasu suna cewa mausuliya billazi atahum atahum rabbuhum abin nan da sababin abin da Allah subhanahu ta'ala ubangiji su ya ba su wa waqahum rabbuhum azabal jahim hasan ala atahum yace waqa'in aka fi ne zuwa ga ata Allah ya ba su kuma ya kiyaye su daga azaban wutar jahim ai bi itiyani yin mu wisayatihim in ka fassara ma din masdariya kenan bi bi itiyanihim wa wiqayatihim fakihina bi itiyanihim wa wiqayatihim shine asalin takdirinsa ko bi ita'ihim wa wiqayatihim ويقال لهم سيأتي مسلم كلوا واشربوا هنيئا ku ci ku sha ku ci ku sha halin ai muhanni'ina kuna masu masu murna bima alba'u sababiyatun sababin kuntum ta'maluna sababin abinda kuka kasance kuna aikatawa muttaqiina halun min ad-damir al-mustaqim fi qawlihi fi jannati kaman wancan ne shi ma fakihina dan wannan muttaqiin hal ne na damirin da yake boye wanda shi ne muta'alliqin fi jannati din taqdirinsa innal muttaqina innal muttaqina كائنين في جنات حال كونهم فاكهين وكائدين في جنات حال كونهم متكئين شين شيكم في جنات متعلق بكائنين وكشي كائنون التي خبرت إنني إن المتقين كائنون في جنات حال كونهم فاكهين كائنون في جنات حال كونهم متكئين شين معنى حال من الدليل المتقن في قوله في جنات على سور سناك شنجي أكن جزاجي مصفوفة بعضها إلى جنب بعض وندا أكا جدجي راسو وسو أجيت وسو وزوجناهم أطف على في جنات أي كرمناهم a atafi ne zuwa ga fi jannatin abin da yake nufi asalinsa innal muttaqina zawwajnahu zawwajnahu kace innal muttaqina fi jannatin wa innal muttaqina zawwajnahu bi furin shine yayi atafin fi'ili zuwa zuwa a khabar din kenan kamar ya nuna cewa wannan ɗin shi ma kabar da kabar ɗin inna ne asalinsa kamar idan ka ce fi jannatin kabar ɗin inna ne to zawwaji na um asafi zuwa ga kabar ɗin inna to shi ma zai zo ya zama to kabar ɗin inna ne ai karannahu mun hada su bi huri ya izamil a'yuni hisaniha wasu mata wanda suke manyan idanu kuma masu kyawawan idanu kai والذين آمنوا مبتدأ ودند سكي إيماني كوا وأتبعناهم معطوف على آمنوا سكي إيماني وأتبعناهم ونن قراءة رشي وندهي تفسير جلال الدين المحلي وأتبعناهم آه سكي إيماني وأتبعناهم ذرياتهم sannan muka biyar da zuriyarsu kuma الصغار والكبار كانانا da manyansu bi imani da imani min al-kibari sun samu imani a gun manyansu wa min al-abari ko kuma a gun iyayensu fi sigari yara kanana su samu imani a wajen iyayensu shine abin da yake nufi ma'ana waɗanda suka yi imani sannan kuma muka biyar da zuriyarsu da imani ‘ya'yansu ƙanana suka tashi suka ga ana sallah ana ana addinin musulunci su ma suka gani suna yi shi ne wa ba na kenan wannan kira ce ta abu amr da basri jumhur suka karanta wata ba'at hum wata ba'at hum wasu suka karanta zurriyatuhum wasu suka karanta zurriyatuhum ma'ana zurriyatu din fa'ilin wata ba'atuhum ma'ana zurriyatu suka bi su bi imanin da imani wannan kuma wa atba'nahum zurriyatihim bi imani ko wa atba'nahum zurriyatahum bi imani muka biyar da zurriyatu din da imani shine wal khabaru khabar dinsa alhaqana bihim durriyatahum an karanta durriyatihim sannan zamu riskar da su zuriyar su al-madfuri na fi janna shi aljanna fa yakunu na fi darajatihim sai su kasance a darajar su wa in lam ya'malu bi amalihim ko da ba su yi aiki irin nasu ba takarruman lil abai saboda girmama ko takrimatan bil abai saboda yi wa iyayensu din karanci biji kimai da auladi ilayhim iyayensu su zo su haɗe da su a waje guda shine sai Allah ya ce wa ma adatnahu bi fatihi lani yadda muke karantawa ko wa ma alitnahu bi kasri lani shine ya ce wa kasriha kamar yadda ibnu kathir yake karantawa na naqasnahum min amalihim min min zaidati shay'an asalin sa wa ma alatnahum shay'an min amalihim ko wa ma alatnahum min amalihim shay'an sai aka ce min shay'in saboda a nuna cewa babu wani aikinsu da za a tauye a ba wa zuriyarsu din ko 'ya'yan nasu din kawai saboda takrima ne aka ɗau 'ya'yan aka haɗe da su ba ladansu za a rage a ba wa 'ya'yan ba ko zuriyar ba shi ne yuzadu wanda za a rage wani abu yuzadu fi amalin auladi a zo a ƙarawa aikin yaran ba haka bane kullum ri'in kowanne mutum bi ma kasaba amila min khairin aw sharrin rahinin marhunun yace yu'akhadhu bi sharri wa yujaza bi khairi yace kowanne mutum da abin da ya aikata din marhunun ne an jinginar da shi kamar wani taya ne na jingina aka ba da shi jingina in aka zo aka ba da abin da aka karba sai a karbo shi wannan yana bada ma'ana cewa kowa a ya jingina kansa ne aikinsa shine zai kubutar da wannan jingina din shine kullum da injima ta saba rahi wannan yana kasancewa kaman a family ɗaya ne a gida ɗaya ne ba zai yiwu a ce kowa da kowa irin aikinsu ibadansu imaninsu ya zamanto iri ɗaya ba ta yiwu ɗanka ya fi ka ibada ya fi ka imani ko kai ka fi shi ko matar ka tafi ka ko kai ka ta amma kuna gida ɗaya to wasu sun samu imani a musu a lahira saboda karamci to Allah subhanahu ta'ala zai hada ku gaba ɗaya a waje ɗaya ba kuma wai aikin wanda ya fi aiki ko ya fi imani za a rage a yi wa wani daga cikinsu ciko ba a ba za a rage aikin kowa ba aikin wanda bai kai ba za a kara shi za a kari ya je ya haɗu da waɗanda suka ci shi da rajoji kenan wannan shi ake ce mafadula ai a kai ka inda baka kai ba a baka ladan aikin ladan da ya wuce aikinka fadala ne wa amdadnahum zidnahum fi waqtin ba'da waqtin yace za mu musu kari dadi cikin wani lokaci bayan wani lokaci bifakihatin da kayan marmari wa lahami da kuma nama mimma ya shtahu duka kayan marmarin da naman daga abin da suke sha'awa wa in lam yusarrifu bi talabihi ko da ba su buɗe baki sun ce a kawo mana ba in ran su yayi sha'awan abu sai a kawo abin yatanaza'una yata'aquna bainahum fiha ay ay fil jannah ka'asan hamran suna ba wa juna kofi wanda yake cike da giyan gidan aljanna la lagwun fiha ai bi sababi shurbiha ya ka'u bainahum babu wani lagu maganan banza ko zage-zage a sanadiyar shan wannan giya ta gidan aljanna din wala ta'asim wala ta'asimun bihi yalhaqu babu wani laifi kuma da zai riske su a sanadiyar shan wannan giya bi khilafi khamri duniya sabanin a giyan duniya kenan su abu amri bil basri su ibnu kathir suka karanta la lagwa fiha wa la ta'sima maimakon la lagwun wa la ta'simun la lagwa wa la ta'sima da la nafiya din jinsi saboda mubalaga in kace la lagwa kana nufin babu maganan banza kwata-kwata da a sanadiyar shan wannan giya wala ta'asim babu wani zunubi ko daya in ka ce lalabun fiha wala ta'asim ladin nafiya ce mujarrada ba nafiya da jinsi bane wa yatufu alaihim lil khidmati ghilmanun ariqa yara kanana ariqa waɗanda suke abin nan masu ƙanana kenan yake nufi aka ce raqiqa abin da yake ana hango ana hango shi ta ciki saboda su musu hidima waɗannan yaran suna kewaye da su wa yatufu alim gilmanun dahum yara ƙanana masu yi musu hidima ka annahum ka ce su husnan wa da kyau da kuma lafafa shi ne kasancewar su sirara lu'ulu'an abin nan lu'ulu'un ka ce a lu'ulu'u ne makununun masunun fi sadaki wanda aka aka kare shi cikin sadakinsa cikin abin da ake samu lu'ulu'u abin da yake rufe da shi saboda kanna ya kinnu din rufe abu ne da annahu fiha saboda a cikin gidansa inda ake fidda shi din ahsanu minhu fi ghayriha ya ci kyau fiye da a ci yana yana cikin wani abu daban wa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasalun wasu suka doshi wasu suna tambayan juna yas'alu ba'dhum ba'dan amma kanu alayhi akan abin da suke akai wa ma wasalu ilayhi da abin da suka tarar talazzuzan saboda jin daɗi wa firafan bin ni'ama saboda su yi kirasin ni'imar da Allah subhanahu ta'ala ya ba su qalu suka ce ima'an ila illati dusuli suna ishara suna nuni sababin da ya kawo su aljanna inna kunna qablu mu mun kasance kafin mu shigo aljanna a duniya fi ahadina cikin iyalanmu fi duniya a duniya mushfiqina sa'ifina min azabillahi muna tsoron azaban Allah wannan shi ya kawo mu wannan gida asalin kabulu din min kabulu ne min kabulu aka shiri min din asalin min kabulu din kuma min kabili itiyanina au min kabili dukulina min kabili dukulina aljannata to shi da aka shirya mudafin ilayhi ya zamanto min kabulu ya damma sannan kuma sai aka shirya min din sai ya zamanto inna kunna qablu kawai inna kunna qablu fi ahadina mushrikin famanna Allahu alaina Allah ya mana baiwa bil maghfirati wa waqana azab as-samum ya kare mu azaba mai wuta a ciki ai annar lidukhuliha fil masami al masam din shine gunda ake tara wuta kamar irin gidan biredi gidan biredi za yi wani daki marar taga marar kofa a sa itace a fura wuta saboda burodin ya gasu shi ake ce almasam ko kuma iska iska wanda yake mai tsanani mai zafi shi ma ana ce mishi almasam sannan kuma ɗaya ne daga cikin sunayen wutan jahannama wa qalu imanan aidan domin su yi ishara suka kuma cewa inna kunna min qabr kun ga nan an kawo min din ba inna kunna min qabr ai fi dunya nad'uhu gabanin gabanin lahira a duniya mun kasance nad'uhu ai na'buduhu muwahhidina muna bauta mishi innahu bil kasri isti'na fan shi Allah da muke bautawa a shine innahu wa in kana ta wa in وإن كان تعديلا وإن كان تعديلا معنى يتكود معنى أقوي تعديلي أما أنكر تأشيد بالكسر saboda shi ta'adilin ba a sawa kasara sai hamza mai fata ake sawa sai ya kasance kenan da ma'ana akwai ta'adili shi kuma kira'an annahu da lafazi akwai ta'adili shi ya ce wa in kana ta'alilan mana wa bilfati ta'alilan lafdan kamar ya ce inna kunna min qablu nad'uhu li'annahu huwa al-barru li'annahu huwa al-barru saboda shi al-barru ne al-musin sadiq fi wa'dihi mai kyautatawa ne mai gaskiya kuma a alkawarin da yake ar-rahimu al-azim al'azim rahama wanda yake da rahama mai girma kira'a ta inna hudun kira'a ce ta nafi'u da kisa'i nasu da kitabi suka karanta innahu huwal barru sauran qurra'u suka karanta annahu fadhakkir dum ala tadhkiril mushrikina ka dawwama akan tunatar da mushrikai wala tarji anhu liqawlihim laka kahilul majnun kada ka daina ka janye saboda sun ce maka kai boka ne ko sun ce maka kai kana da tafin hankali amma an tabi ni'mati rabbika ai bi in'amihi alayka bi kahil da ni'imar ubangijinka falillahi alhamdu wal minna kai ba ba boka bane khabaru ma ita khabaratun maɗin mani maɗin ita ce wacce take aiki irin na laifa anta isin ɗinta kamar yadda ya zo wa ma rabbuka bi jallanin shi ne fa ma anta bi kahini kamar ya ce lasta bi kahini ne kawai kai ba boka ba ne sai ya kawo bi ni'imar rabbika da ni'imar da Allah subhanahu ta'ala ya maka wala majnunin matufun alaihi hakanan kai da ni'imar da Allah ya maka kai ba mai tatsin hankali bane an bal ya kuluna ga sunan su suna cewa huwa sha'irun shi mawaki ne na tarabbatu bihi raibal manun a hawaji dahari muna sa ido muna sa idon fitincinun zamani ya riske shi asalin almanun din sunan mutuwa ne asalin almanun din sunan mutuwa ne aka ce rai balmanun shine wanda aka sa ran yau ko gobe yanzu ko an jima zai rasu na rai balmanun kenan ta shine kenan muna sa ido mu ga yaushe ne wani abu sai zo ya same shi marar daya fa ya haliku ya zo ya haraka ka gairihi min shu'ara'i kamar sauran mawaka da muka sani kul tarabbasu halaki ka gaya musu ku sa ido ku jira yaushe zan halaka fa inni ma'akum min almutarabbisin halakakum ni ina nan tare da ku ni ma ina sa ido yaushe za ku halaka fa uzibu bi sayfi aka azabtar da su da takobi yawma badar wa tarabbasu wa tarabbusu al-intidar jira shi ne a tarabbusu amma ba wai jira mujarrabi ba ka jira wani abu marar daɗi da wakana shi ake cewa tarabbusu am ta'muruhum ahlamuhum uquluhum ko kuma hankulan su ne suka umarce su bi haza da wannan ai qawli bi qawlihim haza da wannan maganan nasu din sahirul kahirul din sha'irul majnunul din ai za ta amurhum bi zalika hankulan su ba za su umarce su da wannan ba ya nufi istifani ne inkari an ballahum qaumun taguna bi inadihim su kawai mutane ne da taurin kansu ne suka zamanto masu dagawa ba wai hankulan su ne da tunanin su suka umarce su da haka ba am yaquluna taqawwalahu ikhtalaqa alqur'ana lam yaftaliqhu ko kuma cewa suke shi ya zauna ya kirkiri Qur'ani ma'ana istifami ne inkari bai zauna ya kirkiri Qur'ani ba bal la yu'minuna istikbara sun sani ba kirkiran sa bane Allah ne ya saukar amma ba sa yin imani saboda girman kai ne fa in qalu koda sun ce sun ce ittalaqahu shi ya zauna ya kirkira fal ya'tu bi hadisin mukhtalakin mislihi to su ma su zo da su zo da wata jumla ta magana ko da bai kai aya guda ba mislihi irin sa su ma su kirkira mana in kanu sadiqina fi qawlihim am khuliqu min ghairi shay'in ay min ghairi khaliqin ko kuma an halice su ne ba tare da wani abu ba an halice su ne ba tare da wani mahalici ba a nan ne abin nan almutakallimun suka ɗauki hujjar cewa za a iya cewa Allah shay'un saboda shay'un din ibara ce anil mawjudi shi kuma mawjudi ne shine suka fassara am khuliqu min ghairi shay'in ay min ghairi khaliqin a wasu kuma suna cewa min ghairi shay'in an halice su ba su da masdari masdari ba da nutfa aka halice su ba ba da ƙasa aka halice su ba ba da iyaye ba haka kurum abu abu shi kadai ya kasance ba shi da mazdari hankali baya daukan wannan to shine am humul khaliquna anfusahum ko kuma su suka halici kawo kansu wala yuqalu ma'a makhluqun bighairi khaliqin wala ma'dumun yakhluqu hankali baya iya daukan a ce wannan halitta ne ba wanda ya halice shi ko kuma wani abu ne babu shi kuma yayi halitta hankali baya yarda da wannan fala budda lahum min khaliqin huwa Allahu al-wahid dole ne ya kasance akwai wanda ya halice su kuma shine Allah shi kadai falima la la yuwahidunahu me yasa ba za su kadaita shi ba wani nuna bi rasulihi wa kitabihi su zo su imani da manzonsa da kitabinsa am khalaqu samawati wal arda ko kuma su suka halicci sammai da kasa istifami ne wanda yake inkari wala yaqdiru ala khalqihi ma illa Allahul khaliq ba wanda zai iya halittar sai Allah mahalici salima la ya'budunahu dan ne ba za su bauta masa ba bal la yuqinuna bihi wa illa la amanu bi nabiyhi ba su da yaqini Allah shine ya halici sammai da kasai da suna da yaqini sun imani da annabinsa am indahum khaza'in rabbika من النبوة والرزق وغيرهما شين تسكن تسكوكين أبنجدنك ينا قنسني تسكن أن نبتا كون أربكي دوانسو فيخصو من شاء بما شاء سكيب أن تون لسكسو دعفين لسكسو أي بايا وجنسو استفامي لإنكاري أم هم المسيطرون المتسلطون الجبارون ko su suka fi ƙarfin kowa su ne suke bulkan kowa su ne jabbarai masu yi wa mutane abin da suke so wa fi zuhu filinsa sai tara ake cewa wa misluhu bai tara wa bai tara abin nan ruba'i ne ake mishi ziyada na ya wannan yaɗin tana nuna mubalaga ne mubalaga kace sai tara ya ya mamaye abu kenan kaman bai tara yana jiji da kansa kaman bai tara ya tsaga abu da mubalaga ne yake zuwa da shi ana filin ya zo da fin ya zo da sabbi wasu laraba suna cewa tsaitara tsaitara musaitirun da sabbi wasu kuma suna furta shi da fi saitara musaitirun lahaja ne guda biyu kamar sirata sirata da saddi da sirata da si lahaja guda biyu haka na agun wasu kamar rijis da rijis na zaira lahajat ne na na larabawa kamar da ake samun irin wannan tsakanin lahajati mu na bakakin mutane na ajami misali tsakanin barbarci da manganci akan yi samun wannan kamar mu muna cewa inji inji misali ruwa za mu rubuta abin nan ji sai mu sa a inji ta kaga su su ce inji inji su rubuta je je sai a sa a inji da ji inji da je sunan ruwa wannan suna ake cewa lahaja kenan al'ada larabawa ma suna da wannan shine saitara da sin ko saitara da saddi shi sa an karanta da sinun din an karanta da faddi kuma an karanta da wajihi guda biyu ma'ana ko kuma su ne suka mamaye kowa suke da iko akan kowa shine ma'ana amhumul musajiruna da ma'ana ba su da iko akan kowa ba su mamaye kowa ba am lahum sullamun marqan ila samai suna da tsani ne wanda su za su haura zuwa sama da shi yastami'una fihi ai alaihi akan wannan tsanin suka haura sama suna jin kalamal mala'ikati maganan mala'iku hatta yumakkinahum munaza'atu nabiyyi bi za'alihim har su samu daman ja da annabi sallallahu alaihi wasallama bi za'alihim in da'u dalika in suka yi da'awar wannan ma'ana ba su da wani tsanin da za su haura da shi su ji maganan mala'iku balle su ja da manzo sallallahu alaihi wasallam falli ya'ati mustami'uhum in hakan gaskiya ne ai mudda istimai alaihi wanda yake da'awar yana jin maganin mala'iku ya kawo bi sultanin mubin ya kawo hujja bayyananne da hujjatin bayyanati wadiha akan cewa yana jin maganin mala'iku wali wali shibahi hadha za'am bi za'amihim anna al mala'ikata banatullahi kasancewar wannan da'awa da suka yi ya yi kama da da'awar ku mala'iku ‘ya'yan Allah ne mata kada ta'ala sai Allah ya ce am lahul banatu ko shi Allah ne yake da ‘ya mace aiki za'alikum wadda kumul banuna ko kuma kuna da ‘ya'ya maza ta'ala dawo amma zamu Allah ya ɗaukaka da abin da suke da'awa wani Allah subhanahu yana musu murtani ne ‘ya'ya mace da ku ba kwa so ku zo ku ce Allah yana da ya mace ‘ya'ya maza kuma wanda kuma kuke so ku ce ba shi da shi ko kuke da shi abinda ba kwa so na Allah abinda kuke so kuma naku am tas'aluhum ajran ala ma ji'tahum bihi min ad-din ko kuma ka taba tambayan su wani lada ne ko kana tambayan su wani lada ne akan abin da ka zo musu da shi na addini فهم من مغرم غرم ذلك su saboda kin biyan ladan da ka ɗaura musu din muskaluna su suka zama an ɗaura musu wani nauyi daga biyan abin da kace su biya fada yuslimuna ba za su bada wannan abin da kace su biya ba idan aka ce maghram shine abin da ake binka bashi shine maghram ko biyansa wahun muskaluna su an ɗaura musu wani nauyi min maghramin nauyin na biyan bashi sai sa ake cewa gari a ce gargari shi ne wanda wanda wanda yake bin ka bashi shi ne garin ka kira am inda humul gaibu au ko kuma suna da ilimin gaib ai ai ilimin hu a gunsu akwai ilimi na gaibi fahim yaktubuna zalika su suna rubuta wannan ilimi din na gaibi hatta yumkinahum munaza'atun nabi sallallahu alaihi wasallam har jada annabi sallallahu alaihi wasallam zai iya yiwuwa a gare su saboda su ma sun san gaibi fil ba'si akan tashi su da shi akan tashin kabari wa umuri akhirah da lamurrukan lahira bi za'alihim da da'awarsu yana nufi am indahum al-ghaibu bi za'alihim am yuriduna kaida bika liyuhlikuka fi darin nadwa ko kuma suna maka nufin wani kaidi ne wani makirci ne dan su halakar da kai a darun nuduwa gidan tattaunawa da suka gina musamman wallazina kafaruhumul makiduna al-maghlubun al-muhdaqun wanda suka kafirce su ne wanda ake cin galaban su da kaidi ma'ana kaidin su dawo kansu wanda za a halakar da su fa hafidahum Allahu minhum thumma ahadakahum bi badr Allah ya kiyaye shi daga sharrun su su kuma ya halakar da su a badar am lahum ilahun ghayrullahi ko kuma suna da wani abin bauta wani Allah subhanallahi amma yushrikuna bihi min al-aliha Allah an nazzaha shi an an nisantar da shi an sarkaka shi daga da abin da suke mishi tarayya da shi na gumaka wal istifhamu am fi mawadiha litaqdid wa tawbih istifhamu am din a wuraren nan da yazo gaba daya na munana akidunsu da halayensu ne da kuma tsawatar musu da yi musu fada wa in yarau isfan ba'da min as-sama'i saqitan in wani shaki daga sama suka gani yana faduwa a dai makansu kama kalu kamar yadda suka nema suka ce fa askid alaina kisfan min as-sama'i ko kisfan min as-sama'i ai ta'aziban lahum yaqulu sai su ce jawabu sharti هذا سحاب مركوم متراكب wannan ai gajimare ne da yake hauhawan juna shine mutarakibun nartawi bihi wanda za mu samu ruwa mu sha da shi irtiwa daga daga arwa yurwi irtawa yartawi shine daga riwan wato shayarwa ko farwa za mu sha da wannan gajimarin wala yu'minu ba za su yi imani ba fazarhum karbarsu hatta yulaqu yawmahum allati fihi yus'aquna yamutuna ka kyale su har su haɗu da ranar da a cikin wannan ranar ne za a halakar da su ya mutuna shi ne an karanta yusuf a kuna a kira'a ce ta asim da riwaya ta shisha uba da sauran ƙurra'u suka karanta da fataha yau mahum labihi yas a kuna yadda muke karantawa sa'ad ɗin shi ne mutuwa يوم لا يغني بدل من يومهم بدل من يومهم نبايا فذرهم حتى يلاقوا يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا كجالي سو har zo su haɗu da ranar da kaidinsu ba zai wadatar musu da komai ba walahum yunsaruna yumna'una min al'azabi fil akhirah wa inna lil ladzina zalamu bi kufrihim azaban wayanda suka zalunci kawukansu da kafirci su suna da azaba duna zalika aiki duniya a duniya gabanin wancan azaba ta lahira kabla mautin gabanin su mutu za a musu azaba fa uzibu bil ju'i aka azabtar da su da yunwa wal qahqi da fari sab'a sinina shekaru bakwai wa bil qatl yawma badar kuma aka azabtar da su da kashe wasu ranar badar walakin aktarahum la ya'lamun amma yawanci ba su da sani an azaba yanzilu bihi azaba zai sauka a gare su wasbir li hukmi rabbika bi imhalihim kai hakuri da hukuncin ubangijinka da saurara musu wala yajid sadruka kada ranka yayi kunci فإنك بأعيننا بمرآمنا منا جننك نراك منا جننك ونها ونعفظك منا منا كيايدك وصدي متلبسا بحمد ربك أي قل سبحان الله وبحمده حين تقوم من منامك kace subhanallah وبحمده lokacin da kake tashi daga baccinka aw min majlisika ko daga inda ka zauna ومن الليل دددري فسبحه حقيقة أيضا كي نشي تسبيه نحقيقة معناه ويبع فسر تسبيه لصلى با وإدبار النجوم مستر أي أطب غروبها سبحه أيضا bayan bacewar bacewar taurari ma'ana da rana saboda da rana ne taurari suke suke fashewa ba a ganin su da rana kamar ya ce wa minan laili wa minan nahari ne ya ce wa minan laili wa minan nahari din sai ya kawo shi a kinaya sai ya ce wa yi dubaran nujumi a nan ƙurrawa sun haɗu a kan masdari wa yi dubaran nujum a can wa idubara sujudi ko wa adubara sujudi ka karanta shi a mazdari ko jam'i na dubur amma a nan a mazdari ne kirara guda ɗaya au salli fil awwal isha'ain ko kuma ka fassara tasbihi din da sallah wa sabbi bihamdi rabbika yana nufin wa abin wa min al-layli din yana nufin al-isha'ain magruba da isha wa fi sani kuma wa idbaran nujumi kuma al-fajr shi ne sallan safe kenan saboda lokacin gari ya waye ba a ganin taurari yana nufin alfajir din imma sallan asuba wa imma kuma yana nufin raka'a guda biyu da ake kafin sallan asuba wakila asubu wasu kuma suka ce sallan asuba ake nufi ba raka'atan fajr ba suratul najm مكية سنتان كو إثنتان وستون آية تاسوكا مكة آيوين تستن دبيوري ستن دبيو أمسها شنكوفا sannan sittin da ɗaya a sauran musafi kamar yadda mu muke da wannan adadi din bismillahir rahmanir rahim wan najmi as-surayya tauraron da ake cin shi as-surayya ina rantsewa da tauraron surayya idza hawa ghaba shine lokacin da ya bace ya zama ba a ganin sa wasu kuma suka bashi a jinsin taurari gaba daya ma dalla sahibukum محمد عليه الصلاة والسلام عن طريق الهداية من زنك صلى الله عليه وسلم بي كوشي بي بتا دقا هنير شريابا وما غوى أي ما, ما لابس الغي وهو جهل من اعتقاد الفاسد سنن بي تودنيا دا gurbataccen akida wa shi ake cewa algai kenan shi ma kusan batar ne shi ma وهو جهل من اعتقاد فاسد وتعقيدة غرباتشيا كقدر تاتد جاهل شوى الغيو وما ينطق بما يأتيكم به عن الهوى هوى نفسه baya furtawa daga abin da yake zo muku da shi daga son ransa in huwa in ma huwa illa wahayi yuha ilaihi wahayi ne ake mishi allamahu iyahu malakun wani mala'ika ne ya karantar da shi ma'anar ya saukar mishi shadidul kuwa mai tsananin ƙarfi alkuwa ɗin jam'i ne na alkuwa mai ta alkuwatu mufradi alkuwa kuma jam'insa zumin rafi kuwatin wa shiddatin mai tsananin ƙarfi da tsanani au manzarin hasan ko kuma mai kyan gani ai jibrilu alayhi salam nan sifofin jibrilu ne fastawa istaqarra ya daidaita akan wahayin shi jibrilu din ma'ana banda wahayin in aka bashi wahayi banda abin da aka bashi din ba wani abin da yake dadawa akai wa huwa bil ufuqi al'ala ufuqi shamsi yana gefen da rana ke fita shine na can sama kenan inda rana ke fita أي عند مطلعها على صورته التي خلق عليها عند رانا تكي فتاء صورة سا وشأكها لجيش دئتا فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وكان بجراء الوقت كمينا جراء قد سد الأفق يا توشي جيش الدنيا قبالها إلى المغرب هرزوا دقا دقا قبر هرزوا يما فخر مكشيا عليه sai ya faɗi a sure wa kana karsa alahu an yuriyahu nafsahu ala surati allati khuliqa alaiha ya tambaye shi ne ya nuna mishi kansa a bisa surar da aka halice shi da ita da ya bayyana a wannan suran kuma sai ya sume yake bai taba gani ba fawa'adahu sai ya mishi alkawari bishira ya zo shira فنزل جبريل له في في سورة الآداء في سورة الآدميين في جبريل يسوق مساء سورة تدن آدم ثم دنا قرب منه sannan ya kusanta ya kusanta daga shi Jibrilu a wannan tafsiri kenan da yake yi fatadalla zada fil qurbi sannan kuma ya ƙara kusanci saboda tadalli din dala'in ya fi karuba kamar in aka haɗa ma'anoni mutaradifai za a samu wani ya fi wani garuba kusanci dala ana cewa adala ana cewa tadalla shi ma kusanci amma dala adala tadalla din ya fi karuba kusanci bayan kusanci a ce ka matso in ka zo a ce ka ƙara matsowa kamar wannan fakana minhu ya zamanto qaba qadra kausaini gurgudan baka guda biyu ne au adana ko mafi kusanci da haka min zalika hatta afaka har sai da ya tashi wa sakana ra'uhu ya tashi daga suman da ya yi sai tsoronsa kuma sai ya abin nan ya sauka kasa hankalinsa ya kwanta ma'anar wannan da shi jibrilu ya bayyana gare shi a surar da aka halice shi na suma to shi ne sai jibrilu din sai ya dawo surarsa ta ɗan adam ya zo yana kusanta manzo yana ƙara kusantinsa sai da kusancin ya zama tofa kana kaba kausaini au adna shi kuma manzo sallallahu sai ya farfado daga suman hankalinsa ya kwanta wannan ya fassara ayar da ganin jibrilu ne su kuma jumhur sun fassara da ganin Allah subhanahu wa ta'ala ne saboda ayoyin suratul najmi suna fassara ayoyin suratul isra'ili saboda suratul najmi na tana dauke da bayanin isra'ili da miraj a can ya zo a dunkule linuriyahu min ayatina linuriyahu min ayatina ababen da shi shi manzon ya gani a dunkule din shi ne a suratul najmi aka fayyace shi filla filla din kenan saboda haka wannan kusancin da ganin da ake magana a nan kusanci da Allah ne ganin Allah subhanahu wa ta'ala ne kamar yadda Ibn Abbas wanda shi shi kowa fahimtar Qur'ani da tafsiri cikin sahaba shi ya fassara da haka fa auha ta'ala ila abdihi Allah madaukaki sai yayi wa bawansa a Jibril bawansa Jibril wahayi ma auha jibrilu ila nabi sallallahu alaihi wasallama abinda jibrilu yayi wa annabi sallallahu alaihi wahayi da shi walam yadhkuril muha bai ambaci ne ake wahayin ba tafhiman li sha'ani saboda saboda yake lamarin saboda girman wannan lamarin din kaga nan ma ya fassara wahayin jibrilu akai wa shi kuma jibrilu ya kawo manzo sallallahu alaihi wasallama wanda duk wannan yana magana ne akan manzo sallallahu alaihi wasallama abin da ya kai shi ga fassara wannan shine ya duba allamahu shadidul quwa din da aka faɗa allamahu shadidul quwa da aka faɗa shi wannan munasaba da maudu'in ya duba ya fassara da haka ma kazaba bi tafsidi wa tashdidi ma kazaba bai yi ƙarya ba الفؤاد فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم دوشير النبي صلى الله عليه وسلم بيكرية عدن بيكرية ما ما رأى عدن بيجانبا ما آه ما رأى ببصره من سورة جبريل da idansa na surar jibril din zuciyarsa bai yi ƙarya ba in ka karanta ma kazzaba kamar yadda hisham عن ابن عامر الشامي يكرنتا بي كريتر بي كريتر با كريتر با كذبا كما زوجيا بي كريا با أفتمارونه تجادلونه وتغلبونه ذاك جاية دشي على ما يرى أكن أدين دا يجني دا إذنسا خطاب للمشركين المنكرين رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل hana magana ne da mushrikai da suke inkarin ganin da annabi yayi wa jibrilu hamza da kisai sun karanta a fatamurunahu ala ma yara daga mara wato sulafi a fatamurunahu ala ma yara daga sulafi wannan kuma a fatumarunahu daga ruba'i ala wazni fa'ala wal qad ra'ahu ala suratihi ya kuma ganinsa a surar da aka hadice shi nazlatan marratan ukra wani lokaci daban bayan wannan bayan wannan ganin kuma ya kuma ganin ma wani karo daban inda sidratul muntaha a can sidratul muntaha lamma usuriya bihi fi samawati yayin da aka yi isra'i da shi a sammai وهي شجرة نبك بشيا شيتا نبك نمغريا أن يمين الأرش daga daman abin daga daman wannan al'arshi la ya tajawazu ha ahadun min al-mala'ikati babu wani mala'ika da yake ketare wannan tsarasar muntaha din iyaka inda kowane mala'ika zai iya zuwa wajen kenan wala ghairuhum wala ghairihim wa ghairihim haka wani mala'ika dan ma inda ha jannatul ma'wa aw anan inda sidratul muntaha din take anan ne jannatul ma'wa take ta'awi ilayha al mala'ikatu وأرواح الشهداء والمتقين الجنة دا ملائكو دا روس شهيدي da rukin mummunai masu tsoron Allah waɗanda suka rasu nan suke fakewa har zuwa ranar tashin alkiyama. izhina yaksha sidrata ma yaksha yayin da wani abu da ya rike wannan sidra din shi yasa a can yake shajaratun nabki din shajaratun nabki din nabku din ana gaya wa bishiyar sidra kuma ana gaya wa dan dan kaman tamru ne da tamru ne da nakhl aka ce nakhl bishiyar nakhl tamru kuma dan da bishiyar ke haifa shi ne tamru da dino kenan kaman wannan ne iz yaksha sibrata ma yaksha min khairin wa ghairi akwai wasu abubuwa wanda ba a san ko menene su ba suke rufe da wannan bishiya din min tsairin wasu tsuntsaye wa ghairihi da waninsa wa iz ma'amulatun li ra'ahu iz din ma'amuli ne na wancan ra'ahu ولقد رآه إذ يكشى السدرة ما يكشى ما زاغ البصر من النبي صلى الله عليه وسلم وما طغى أي ما مال بصره عن مرئيه إذا سابي كركشي دقى أبن دي جنيبا المفسود له أبن دا أكي سوج جنيبا ولا جاوزه تلك الليلة sannan kuma bai ketare shi ba wancan daren ma'ana daren da aka yi mishi isra'i da shi laqad ra'a fiha min ayati rabbi al-kubra cikin wannan daren ya ga ya ga a ya ga wata aya mafi girma cikin ayoyin ubangijinsa wannan in ka fassara shi al-kubra din shine maf'ulun bihi laqad ra'a al-kubra من آيات ربه وكما كفسر لقد رأى من آيات ربه الكبرى الكبرى من صفة آيات جاغا دقشن آيوين وبنجيب مسيا جرما أي الإدان أي بعضها ياغا وسو دقشن شين إذن كفسر الكبرى من صفة آيات جنم فرأى من عجائب الملكوت ya ga abubuwan mamaki na malakuti shine sarautan sama a rafrafan wani mala'ika da ake ce ma rafrafan akhdar kore sadda ufkar sama'i ya toshe abin saman saman sammai gaba daya wa jibrila kuma ya ga jibrila lahu lahu sitta mi'a jana yana da fuka-fukai ɗari shida wannan duk yana nuna duk yana magana ne akan Isra'i wal Mi'raj daga cikin dalilan jumhur da suka ce waɗannan ayoyi suna magana ne akan Isra'i akan Isra'i wal Mi'raj saboda an batun sidratu muntaha anan sidratu muntaha inda sidrati inda sidratil muntaha sannan kuma farkon farkon suran da yake wannajmi idza hawa ce ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil anil hawa in huwa illa wahyin yuha din da ya fada to wannan wahayin yana magana ne akan fa auha ila abdihi ma auha wannan wahayin jumlar allamahu shadidul quwa domin rashin fastawa din wanda da wannan jumlan yake dogoro shi ya fassara da ganin jibrilu to wannan jumla ce mutarida jumla ce mutarida tsakanin wa ma yantiqu anil hawa in wa illa wahyin yuha da kuma ayoyin da suka zo suna bayanin Isra'il da aka kawo a dunkule cikin suratul Isra'il to da wannan ne jumhur suka rajjaha cewa duk wannan bayanan da yayi gaba ɗaya akan Jibrilu Allah subhanahu wa ta'ala ne ya gani kamar da Abdullahi bin Abbas ya tafi suka saba da Aisha akan wannan matsala din Aisha tace inna ma ra'a Jibril ala surati allati khuliqa Jibril ya gani a surar da aka halice shi Abdullahi bin Abbas kuma yace a'a ra'a ra'ahu bi aini ra'ahu bi ra'a rabbahu bi aini ra'sihi ubangijinsa ya gani da idan da yake jikinsa abin da ya sace bi aini ra'asihi ba bi aini fu'adihi ko basiratihi ba da idan da yake jiki kansa ya ga ya ga Allah subhanahu wataala jumhur suka tafi tare da Abdullahi bin Abbas kasancewar dalilan satin sun fi ƙarfi saboda idan ka fassara da Jibrilu ya gani Jibrilu ya gani wacce fadila ce wacce maziyya ce a cikin waɗannan ayoyi din kamar su sallallahu alaihi Jibrilu dama ya saba yana ganin Jibrilu Jibrilun kamar abokin sa ne shi dama haka kurun ma ko ma da ba wahayi yake sauka ba ma haka kurun ma yana zuwa ta hira da manzo ya tafi ko ba a aiko shi da wani wahayi ba zai zo gidan manzo da sura na dihiya su yi ta hira wanda su aisha su hafsa suna ɗauka dihiya ne sai su ce a dihiyan da muka zinka tare da shi ya fita ne sai su ce a kun ganshi ne ce kun ganshi ne sai su ce mun gani mana sai ta ba dihiya ba ne jibrilu ne haka nan a titi wata ran manzo da jibrilu suna tsaye suna hiransu ba wani ba ya saukar masa ba kawo zuwa ya yi kawai kamar da zaka zo kuma abokin ka ku hira shi kenan sai Abbas ya aiki ɗansa Abdullahi bin Abbas ya aiki ɗansa ya ce da wani uzurinsa gun manzo ka je ka gaya wa manzo sallallahu alaihi wasallama to da ya je sai ya ganshi da Jibrilu suna hira sai ya dawo gun Abbas sai ya ce masa a na je na same shi da wani mutum ne suna tattaunawa ba na so in katse maganar manzo sallallahu alaihi wasallama sai na dawo manzo da suka zama firansu jibrilu ya tafi shi kenan ya tafo da ya tafo sai abbas ya ce mishi yanzu kuwa na aika ibnu abbas abdullahi gunka sai ce ya same ka da wani kuna hira sai ce wara'ahu wara'ahu wanda ya same ni da shi muna hiran ya ganshi ya ce eh da ya ganshi tare da kai ne ya dawo ya ce baya so ya kasa hiranku sai ce to amma komin bajima ƙarshen rayuwarsa sai ya makanta saboda wanda ya gani din jibrilu ya gani ordinary mutumin da ba annabi bane ba zai yi ya ganshi kuma ya kai idanunsa a lahira bai haka yi faru ya abdullahi ya bar ƙarshen rayuwarsa sai da ya makanta to kaga idan ka fassara da jibrilu wace maziyya ce mace mazina ce sannan kuma idan ka fassara da jibrilu shi yanzu shi jalaluddin mahalli da ya fassara da jibrilu din karshe ba ya zo ya ce abin nan da ya ce ma zagal basaru wa ma tagha ya ce ma ma la basaruhu an mar'ihi al-maqsud lahu wa la jawazahu tilka layla ba to wannan tilka layla wanne dare yake nufi daren isra'il ne ya dawo kenan kan magana jima daren isra'il ne yake magana aiki to saboda ga waɗannan ayoyin gaba ɗaya suna bayani ne da taubihin abin da ya zo a dunkule cikin suratul isra'i ganin da ake magana ganin Allah ne salo da ganinsa daban-daban da yake ma zagal basar wa ma faga a da kadra'a da kadra'a min ayati rabbil kubra haka ma kazabar fuadu ma ra'a fa auha ila abdi ma wa gani ne na Allah daban-daban wanda daga ciki har da ganin Allah subhanahu ta'ala da idanunsa kamar da Abdullahi bin Abbas ya fara to shine anan yace a fara'aytum lata wal uzza wa manata salis wa mana wa manata salisata allatayn qablahuma al ukhra sifatu dhannin lisalisati wa hiya asnamu min min hijaratin kana al mushrikuna ya'budunaha wa yaz'umuna annaha tashfa'u lahum inda Allah wasu gumaka ne da aka yi su da duwatsu mushrikai suna bauta musu suna da'awa cewa za su cece su a wajen Allah wa maf'ulu ara'aita maf'ulu ara'aita al-awwal allata allata din shi ne maf'ulin sa na farko wa ma utifa alaihi da abin da aka yi asabi shine wal uzza wa manata salisata wa sani mahzufun wal ma'na أخبروني ألهذه ألهذ ألهذه الأصنام قدرة على شيء ما وإنهم هما كاسنا دقيق يوم ولي أبني كما يأتي أخبروني هل لهم قدرة ku bani labari suna da ikon yin wani abu ne to wannan jumla aliha aliha bil asnani din a wannan jumla zaka fitar da maf'uli na juna a ra'aita a ra'aitun din kamar yadda mun sha bayani cewa a ra'aita ko a ra'aitun idan ya zo galibi maf'ulinsa na biyu yana zuwa jumla ce istifaniya fata abu duna ku zo ku bauta dunan lahil ku bauta su dunan lahil qadiri alama taqaddama zikruhu ba Allah ne iko akan abin da ya gabata ba walan ma za'amu yayin da suka yi da'awa aidan annal mala'ikata banat banatul lahi mala'ikun yayin Allah ne mata ma karahatihimul banat tare da su kuma sun ki yaya mata nazala sai wannan aya ta sauka to kun ga anan da yace a fara'aytumul lata wal uzza wa manat salisatul ukhra da yace mukabilin ganin da shi ma'aiki alayhi salatu wassalam yayi wa Allah subhanahu wata'ala shi ma'aiki ya ga abin da yake bautawa ku kuma kun ga abin da kuke bautawa ne wanda yana ɗaya daga cikin dalilan jumhur na cewa shi manzo sallallahu ba jibrilu ya gani ba Allah subhanahu wata'ala ya gani yake goranta wa mushrikan makka shi ya ga abin da yake bautawa Allah kenan sai ki a fara'aitumul lata wal uzza wa manata salisatul ukra abin da yasa ya kawo allata wal uzza wa manata salisatul ukra kuma kan da suke gani din ai babu suke gani babu suke gani saboda gunki ba mutum bane yana ganin ka baya ganin ka akwai shi babu shi bai ma san da akwai shi ba jamadi ne ai kaga kenan ba sa ganin latan kenan ba sa ganin uzzan ba sa ganin manata saboda abu babu ne suke ganin sa kamar yadda Allah ya ce wa tarahum yanzuruna ilayka wa hum la yusiruna kana gani sun zura ma ido suna kallon ka gumaka amma ba sa ganin ka to kamar yadda ba sa ganin ka kana tsammani ko kana ganin suna ganin ka din su din babu su ne gaba daya kaga daga bisani abu ne kana cewa kana ganinsa ba ka ganinsa yana ganinka baya ganinka kana ganin akwai shi babu shi kaya kenan hakikanin gaskiya babu ma wani abu da ake ce malata ko uzza ko malata babu masu kaya kuma babu ba a ganinsa to saboda haka ku ababen bautan gudun abubuwa ne ma babu su to ni abin bauta na abu ne akwai shi kuma na gan shi ka gani to wannan zai nuna maka mushakala ne da dalilan da yake ayyada kaulin Abdullahi bin Abbas wannan shine dalilin da yasa yace afara'aytumul lata wal uzza wa manata salisatul ukhra domin idan ka fassara shi da zahirin haka cewa ai asalin zahirin lata din da uzza da manata din kaga idan su din ake nishi din kaga ai kun gan su ai sun mushrikan maka ai sun gansu ai ta shi koman zai kace musu a fara'aitumul lata wal uzza wa manata salisatul ukhra yake gaya musu haka alhali sun gansu a gangan jiki hakikannin su kuma abu ne wanda ya kasance babu shi gaba daya to shine a nan sai ya shiga maudu'i na na da'awarsu mala'iku mata ne nan kuma malamai sun yi saɓani ومنات الثالثة الأخرى اللتين قبلهما دي فدادين شين ترتيب ندرجاني لا تا شيني itace ta fi girma a wajen mushrikai sai al'uzza ta biyu sai manata ita kuma ta uku ita ce ta ƙarshe aka ce al'ukura ai al-muta'akhira ita ce ta ƙarshe kamar yadda ya ce sifatu zannin lisanita sifa ce ta kushe ta uku ma'ana lata tashi bayan ta sai uzza ta ƙarshe ta ƙarshe ita ce ita ce manata kenan shine wannan sifa ce a au ko kuma abin da ake nufi wa manata salisatul ukhra din ba jeri ba tartibi bane ake nufi wasu suka ce tartibi ake nufi lata a gunsu tashi uzza manata bayan uzza kuma manata ita ce ta uku ita ce ta kashe al'ukura din a nan ma'anansa al-mutaakhira kenan suka fassara haka wasu kuma suka ce a babu wannan tartibi yana nufin manata din ita ce ita ce gunkinsu na uku a tartibi a jere ita ce suka jera ta a uku misali suka ajiye da farko suka sa ajiye a cikin ka'aba suke da ai suka ajiye ta da farko lata na biyu suka ajiye uzza na uku suka ajiye abin nan manata a jere yadda suke a cikin ka'aba gabanin a rusa ba ana nufin ita manatan ita ce ta ƙarshe a daraja ba wasu suka ɗauke shi wannan duk wannan akwai itimalin kowanne daga ciki yakan iya ɗaukan wannan ko kuma wancan gaba ɗaya alakum zakaru wa lahul unsa yace shin yanzu ku kuke da ɗa namiji shi kuma yana da ƴa mace wannan yanzu abinda kuka faɗa daidai ne tilka idan in kuwa wannan shine kaso kismatun jiza ja'ira kaso ne wanda ake kwara a ciki shi ne ibn kathir ya karanta tilka idan kismatun za za da hamza miskun saboda asalinsa a wajensa mahamudi ne daga da'aza da'aza ya da'azu agunsa wanda suka karanta diza kuma daga daza ya dizu daza ya dizu idaza da mahu idan mutum ya zalunci abu wajara alaihi ya ci zalunsa za ce daza ku ya dizu ku daga wannan ne shi iza ala wazni fi'la sifa ce ta kismatun ai kismatun ja'iratu kaso ne wacce aka yi kwara a ciki ma'anan wannan kwaran shi ne ya macen da ba kwa so kuka ba wa Allah abinda ba kwa so kuka ba wa Allah da namijin da kuke so kuka ba wa kanku in fi ya ai almadfuratu guma kan gaba daya illa asma'u yake sunaye ne magana da sun muke magana cewa babu su sunaye ne sammaitumuha ai sammaitum biha antum wa aba'ukum aflaman ta'budunaha sunaye ne asalin masu sunayen babu su ma'ana gumakan babu su masu sunayen babu su asnaman ta abuduna kuke bautawa ma an zalallahu biha ai bi ibadatiha min sultani hujjatin wa burhani ai ma an zalallahu biha sultanan ne aka yi ziyadan ne in ma yattabi'una fi ibadatiha ba abin da suke bi akan bauta mata illa zanna sai zato وما تهوى الأنفس مما زين لهم الشيطان أنها تشفأ لهم عند الله تعالى ولقد جاءهم من ربهم الهدى شريا يا زومس أوجن أبنجلس على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بالبرهان الخاطئ هذه سهرس النبي صلى الله عليه وسلم دليل ينككه فلم يرجعوا أما عليه أما بس جني أبن دسوسك أكيبا أم للإنسان أي لكل إنسان منهم ما تمنى من أن الأصنام تشفأ لهم ليس الأمر كذلك كوكما كون متن كوي yana da abin da yake buri duk abin da ya buri a ransa abin haka yake mana gumaka za su musu ceto to hakan ne kuma za su musu ceto haka suke buri laisa al'amuru ka zalika lamarin ba haka yake ba zai yi abu karaya a ranka abin ya zamo haka ko ya zama to ba haka ba falillahi al-akhiratu wal ula ai ad-dunya Allah shi yake da lahira shi yake da duniya fala ya kawfi ma illa ma yuridu ta'ala ba abin da zai auku a ciki sai abin da Allah subhanahu ta'ala yake nufi wa kan min malakin ai wa kathirin min al-mala'ikati da yawa daga mala'iku kam khabariya ce fis samawati asammai wa ma akramahum indallahi da abinda karamcin da Allah ya ba su a wajen Allah ko kace wa ma akramahum indallahi fi ga ta ta'ajjubi kai mamakin karamcin da suke da shi a wajen Allah amma duk da haka la tuguni shafa'atu shay'an mala'iku nawa ne duk da karamcin su cetonsu ba zai wadatar komai ba illa min ba'di an ya'zana Allahu lahum biha sai bayan Allah ya musu izinin ceton tukuna ceton su zai amfana wannan yana nuna ma mala'iku suna cikin masu ceto liman yasha'u kuma izinin Allah yayi wa wanda ya so min ibadihi cikin bayinsa mala'ikun su cece shi wa yarda an ya yarda da shi li qawlihi wa la yashfa'una illa liman liman irtada saboda yazo ba za su yi ceto ba su mala'iku sai ga wa'anda Allah ya yarda a cece shi a cece su wa ma'lumu annaha la tujadu minhum illa ba'da ba'da al-izni fiha sanannen abu ne ai ba a samun ceto a gun mala'iku sai bayan an musu izini man zallazi ya shafa'u indahu illa bi idni kamar yadda ya zo a suratul baqara innal ladina la yu'minuna bil akhirati wadanda ba sa imani da lahira da yusammuna al mala'ika za su zo su ambaci mala'iku tasmiyatul unsa ambato irin na mata shine qalu hum banatullahi yayin da suka ce su ƴaƴan Allah ne mata wannan yana nuna su malaiku ba mata bane kuma ba maza bane wa ma lahum bihi bi hadha alqawl min ilmin ba su da wani ilimi na wannan abin da suke fada in ma yattabi'una fihi illa zanna zato kawai suke bi allazi takhayyalu wanda suka raya shi a ransu wa inna zanna zato kuwa la yughni min alhaqqi shay'a ai an ilmi فيما في في فيما فيما المطلوب المطلوب فيه فيما المطلوب فيه العلم معنى duk abin da ilimi ake nema to zato ba zai amfani a wannan abin ba sai dai abin da zai iya wadatuwa da zato sai zato ya yi amfani amma abin da ilimi ake bukata a gun to almatulubu fi ilm abinda ake nema neman ya tabbata da ilimi to zato ba zai amfani ba shine yace anil ilmi ai la yughni min al haqqi shay'an anil ilmi kenan fi mal matlubu fi ilm fa'arid amman tawalla an zikrina ay al qur'an ka kawar ka kauce daga duk wanda ya kauce wa ambaton mu qur'ani walan yuridu hakanan duk wanda bai nufi ba illa alhayatar duniya sai rayuwa ta duniya wa hadha qabla al-amri bil jihadi yace gabanin a bada umarnin jihadi ne mun sha bayani cewa ba mansukhi bane ayoyi ne na mu'amala zalika ay talabu dunya neman duniyan mablaguhum min al-ilmi ay nihayatu ilmin shine karshen ilmin su an asaru dunya su fifita duniya a da akhirah akan lahira إن ربك هو أعلم بمن دل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى Allah shi ne masanin wanda ya ɓata daga hanyarsa shi ne masanin wanda ya shirya, ai alimun bihi ma jazihi ma shi ya san su shi zai musu sakayya, wai lahi ma fi samawati wa ma fi ardi ai huwa malikun li zalika wa min hudalu wal mutadi shi ne mamallakin wannan sannan daga gare shi ne batacce da mai shirya yudillu man ya sha'u ya haɗi man ya sha'u liyajis yallabi na asa'u bima amilu bima amilu mina shirki wa gairihi ya mallaki sammai da kasai ne saboda saboda karshe ya zama lamun mu'aqaba ya sake ya yi sakayya ga waɗanda suka yi mummuna da abin da suka aikata wa yajzi allazina ahsanu bit tauhidi wa ghayrihi min ta'ati bil husna waɗanda suka kyautata tauhidi da wani sana ayyukan biyayya ya musu sakayya da gidan aljanna ay aljanna wa bayyana al muhsinina bi qawlihi sai ya bayyana masu kyautatawan yace allazina yajtaribuna saboda allazina nan bayani ne na alladina na farko kamar ya ce da ya ji ziyar ladina a sa'o bi ma'amilu wa ya ji ziyar ladina ya ci tamibu na kaba'irar isini ya yi sakayya ga waɗanda suka nisanci manyan zunubai walfawahisha da munanan zunubai illan lamama huwa sagha'ir dhunubi kananan zunubai kan nadarati kaman ganin ido haka wal qubulati da sumbatan baki wal lamsati da shafa fa huwa istisna'ul munqati'un istisna'i munqati'in wal ma'ana la لكن اللمم آه يغفر باجتناب الكبائر كان ذنوبي ذا غافر تاسو دنيسان كبائروري منكرا تابايا الذين يجتنبون كبي كبير كبير الاسم لإفراد حمزة لكسائي سكي كارنتاوا كبير الاسم إن ربك واسع المغفرة بذلك Allah ne yalwataccen gafara ne da wannan wabi kabuli tauba da karban tuba wa nazala fi man kana yaqulu salatuna siyamuna hajjuna wanda suke takama da ibadu su ce sallar mu su ce su ce ko ya ce sallar mu azumin mu hajjin mu su suke kubutar da mu Allah ya ce huwa a'lamu ai alimun bikum shi masanin ku ne yana nufin ismu tabdil baya aiki a hadarar Allah iz an sha'akum min al-ardi ay khalaqa aba abakum abakum adama min at-turab yayin da ya halici mahaifinku annabi adamu daga ƙasa yan tun wannan lokacin yana sane da ku wa iz antum ajinnatun jam'u janin haka nan yana sane da ku tun lokacin da kuke jarirai dan da ke ciki shine jamin jam'in sa'atinna fi butuni ummahatikum cikin cikin iyayenku fala tuzaku anfusakum la tamdahuha ai ala sabili ijadi kada ku yabi kawukan ku ta hanyar ujubi burge kai amma ala sabili itirafi bin ni'mati amma ta hanyar itirafi da ni'ima mayar wa Allah ni'imar fa hasan abu ne wanda yake da kyau shi ne imamu shazili abulhassan ashazili shi da wannan kun san zamanin su ɗaya ne ibnu daƙiƙ fakihin zamanin shi mujaddidin zamanin shi wanda ya sharhin wannan littafin umdatul ahkam yana da wani sharhin sa al-ihkam fi sharhi umdatul ahkam wanda ka karanta sharhin ne zaka gane cewa shine mujaddidin zamanin sa wanda suyudi a a manzumatul mujaddidina yake cewa wasabi'ur raqi ila al-maraqi ibnu daqiq al-idi bittifaqi yace a karni na bakwai mujaddadi na karni bakwai shine arraqi ila almaraqi ma ya yabe shi ne da wannan sifa ibnu daqiq al-idi yace bittifaqi yace ba wanda ya sai ja da shi a wannan to shi ibnu daqiq al-idi fakihi ne mujaddadi baya layi sufaye amma abinda taim Allah da ya taimake shi baya ja da su yayi zamani da Abu Hassan a a shazili wani lokaci ma zai ziyarce shi ya zauna ya dinga jin maganganun su in ya je zauna yana jin Abu Hassan a shazili yana cewa zai yana yana cewa in ka du daga inda rana ke fita har rana ya faɗi ban ga bawan Allah da yayi iri na ba irin waɗannan kalmomi wani lokaci ya ce na waiwaya gabar da yamma kudu da arewa ban ga iri na ba to shi ne shi yana mukaranan abin da abulhassan shazili yake fada da yabon kai ne yabon kai ne shi kuma yana mamakin wannan shi kenan sai wata ran abulhassan ashazili ake cewa da ya zo sai ce kai ibnu da fiƙul idan ba mu buɗe bakin in za ka gode wa mutum zai yi ka gode mishi a zuci ne yanzu mutum ne baka naira dubu goma kawai ya ajiye kawai kawai zai yi ka gode masa a zuciya ai dole ka ce kai wani mun gode Allah ya saka mun gode gode to a yace to ni mun abubuwan da Allah ya mana bai wanda ya mana din muka rike shi a zuciyar mu to ai ba mu gode ba ai eh in mun faɗa ne ya fito a harshen mu shine mun gode masa to shine yake cewa maziltu attahimu sufiya hatta tabayyana li amruhum yake cewa bai bai gushe ba yana ta tuhumar sufaye da yabon kai sai da abul hasan shazili ya faɗa abin sai hai ya dawo kansa Allah ne baka kuɗi mai yawa a gane ai to kana so ka gode masa a zuciya za ka gode masa eh duk da ma turu ba ni kuɗi na ko akwai ne in akwai ya kawo balas ɗin a kawo ɗin sam gani to wannan kana gode wa Allah ne saboda in kai shiru a zuciya za ka gode masa ne to shi jan wannan ne shi ne ake bambanta tsakanin taskiya yabon kai da kuma shukuru tsakanin alfahari da kuma a tahaddusu bin ni'ama fa amma bi ni'mati rabbika fahadis in ka duba sharhu nihaya na suyuti suyudi ya kawo abubuwa irin wannan waɗanda awani ba sa tantance tsakanin kamar baina takabburi wal izzati kamar girman kai da izza kamar misali a tahaddusu bin ni'amati da iftikhari da alfahari irin wannan abubuwan da galibi mutane ba sa mayyaze su ya kawo kamar zikrul hal da shakwa kamar kun ga shakwa ba kyau ai complain ba da kyau akwai zikrul hal daban shakwa shikaya shi ma daban amma wasu ba sa bambance tsakanin su ya kawo irin wayannan abubuwa saboda idan baka san bambancin irin wayannan abubuwa ba za ka tuhuri su baya wani lokaci saboda su suna mayyazewa sun sani to shi gan wannan ne a nan shi jalaluddin mahalli ya ce ma akwai bambanci shi wancan yabo ne sannan wannan kuma al-itirafu ne bin ni'mati huwa a'lamu ay alimun biman ittaqa Allah shine masanin waɗanda suke da takawa ko wanda yake da takawa ne bin Allah afara'aita allazi tawalla anil imani ay irtadda lamma uyira bihi wa qala inni khashitu iqaballahi yace ka sanar da ni wanda ka sanar da ni wanda allazi tawalla tawalla wanda ya juye daga imani ma'ana yayi ridda yayin da aka ayyara shi aka aibanta shi yace inni khashitu iqaban lahi fa fa dumina fa fa damina lahu almu'ayyiru lahu an yahmila anhu azaban lahi in raja'a ila shirkihi وآتاه من ماله كذا فرجع أنا آية تاسوكا كان وندا يشي وني يشي دا وني نالا من شي مكا نالا من شي مكا cewa zan ɗauke maka azaban Allah gobe in har in ka kafirce za maka azaba na lamin shi ɗauke maka wannan azaba saboda haka ka kafirce ta shi ne Allah subhanahu ta'ala ya saukar akan wannan shin shi wanda wanda ya juye ya kafirce ya bar imani ya yi ridda saboda Allah ne ce mishi in ya yi riddan za a ɗauke mishi azaban azaban lahira to wa'afa kuma ya zo ya ba wa'afa kalilan wannan atafi ne zuwa ga tawalla din bayanin zai zo a nan gaba wa asa kalilan min al-mali musamma ya ba da kudi kada kudi kudi kadan daga dukiyar da aka ambata wa akida mana al-baqi ya hana ragowa ma'khuzu min min al-kudiyati an dauko daga kudiya wa hiya ardu ardu saliba ka sakhrati kasa min sulbi kaman dutse shi ake cewa kudiya anan aka dauko akida shine saboda idan ka zuba ruwa a kan wannan dutsen baya dama zai fulɗe ya zube to shi ne rashin bayarwa ɗin ko hanawa ake ce mishi akda ɗin ai ta tamna'u hafiral bi'iri idza wasala ilaiha min al min al hufri tana hana mai tonon wannan dutsen kudiya ɗin tana hana mai tonon rijiya in ya isa gun daga tono ɗin dole sai ya tsaya yana tono dole zai zo ya tsaya to daga wannan kudiyan ne aka dauko aka dade a inda hu ilmul ghaibi fa huwa yara ya'lamu yace shin shin agunsa akwai ilimin gaibi ne fa huwa yara ya'lamu ya shi yana sani min jumlatihi cikin jumlar abin da ya sani ko na gaibin anna ghairahu waninsa ya tahammalu anhu azabar akhirati cewa zai ɗauke masa azabar lahira na ai ba shi da ilimin gaibi wannan a inda hudun shi ne khabar na biyu a shi ne maf'uli na biyu na ara'aita ɗin maf'ulinsa na farko shi ne allazi tawalla takdirinsa shi ne a inda allazi tawalla ilmul ghaibi a inda allazi tawalla wa a'ta qalilan wa akda ilmul ghaibi shi asalin sa shi wanda ya juye ya bada kadan ya hana sauran agunsa akwai ilimin gaibi ne fa huwa yara yana ya zamo yana da sanin cewa in ya ba in ya bayar din ko ya kafirce din za a dauke mishi azaba yana da wannan sanin ne shi ne cewa huwal walid ibn al-mughira shi ne walid ibn al-mughira aw ghayruhu ko waninsa wa jumlatu a indahu al-maf'ul thani li ra'aita kamar da muka fada shi ne maf'uli na biyu bi ma'ana ra'aita din kuma ya zo da ma'ana akhbirni ka bani labari wanda yake na ma na maka daman cewa zan dauke maka azaba zan dauke maka azaba in ka biya ni ko ka bani shi kuma ya biya shi ya hana ragowa din to shin ya san gaibi ne na hakan am bal lam yunabba'a bima fi suhufi Musa afar tawrati aw suhufin qablaha yace ai ba a ba shi labarin abin da ke cikin takardun annabi Musa ba takardu na wahayi da aka ba wa annabi Musa imma ya kasance asfari taura takardun da aka rubuta ayoyin a taura aw suhufil qabla ko su takardu ne aka bashi na wahayi gabanin a saukar da taura yana daukan duka biyu wa suhufi ibrahim allazi wafa tammama ma ma umira bihi ko kuma an bashi labarin abin da ke cikin takardun annabi ibrahim annabi ibrahim wanda ya cike abin da aka ba shi umarni nahu yana magana ne akan waizibta da ibrahim rabbuhu bi kalimatin fatammahunna wa bayanu ma bayan bayanin ma din yace Allah taziru waziratun wizra ukhra yana bayanin ma fi suhufi ma fi suhufi Musa da suhufi Ibrahim din shine لا تزر وازرة وزر أخرى وتري باكا دوكا ذنوب وتري دبا وأن مخففة من الثقيلة أي أنه أبن يزو تكن تكن تكربن الذي موسى الذي إبراهيم بن لا تحمل نفس ذنب غيرها rai ba ta iya ɗaukar zunubin wata rai daban وأن أي أنه ليس للإنسان إلا ما سعى يازو كما أتكين تكردم النبي موسى دا النبي إبراهيم متن باشي دا لادا سي لادا أجن دا تكن سيأيكة من خير فليس له من سعي غيره الخير غيره الخير شيء أأيكم وننسى باء باشي لادا قومي تراجع ونن آية أبوه قدا ديوني Allah ta zirwa ziratun wizira ukura ya tabbata a cikin Qur'ani haka yake shi ma yadda yake cikin takardun annabi Musa da annabi ibrahim amma wa an laysa bil insani illa ma sa'a to shi kuma mansufi ne a qur'ani saboda haka abin mamaki ne wasu na kafa hujja da wannan aya cewa ba zai yiwu wani ya yi aiki ka amfana ba wa an laysa bil insani illa ma sa'a alhali shi ƙur'ani ya hakaito shari'ar annabi musa da annabi ibrahim ne ba shari'ar mu mu wannan al'umma ba ne a shari'ar mu abubuwa da yawa wanda ba kai ka aikata ba zai amfane ka misali idan mutum ya rasu sallar da ake mishi na gawa shi ya yi ne ba shi ya yi ba kuma dan ne ake masa dan ya amfana da wannan sallar wani ma duk aikin da ya na rayuwarsa ba zai masa amfani ba sai wannan sallar da aka yi safu safu aka masa da addu'an da aka masa shi ne zai amfani shi shi ne idan kuka duba albuduru sutta albuduru sutta na maulana shai ibrahim ya ya kawo waji shi ashirin da ko biyar ne ya hakaito su daga gudun ibnu taymiya cewa abubuwa ne guda ashirin da ko biyar ko shida ko bakwai ya faɗa ibn taymiya ya tabbatar duk ba aikin mutum ba ne aikin waninsa ne kuma zai amfane shi sheshi ya hakaito a cikin littafin ibn taymiya ne a manhajin ifham saboda wanda suke cewa aikin wani baya amfanin wani din suna cewa ibn taymiya suke ji shine shi shehi ya kawo a littafin ibn taymiya wajihi ko 25 ko da shida ko 17 sannan kuma al-imam al-alawi yayi wani littafi musamman akan wannan ma'ana ayyukan da za su amfane ka ba kai kai ba wani ne yayi za rubuta maka lada din hikiman nan ya taso ne misali zan yi ne zai yi ne saukan qur'ani in aika wa iyaye na ladan a rubuta musu ladan saukan ƙur'anin da ni na karanta ko ba zai yiwu ba akan wannan ne su ne salafawan wannan zamanin suka ce ba zai yiwu ba abin da muke ce mishi fida'u kenan kai la ila ila na dubu saba'in saukan ƙur'ani bayan mutum ya rasu a aika mishi ladan da ibnu taymiya ya tabbatar da wannan ibnu kayyim ka duba littafinsa kitabun rusi shi har ya yi guluwi ma guluwinsa cewa yi hatta aikinka wajibi sallan azahar ko la'asar ko azumin ramadana in ka ga dama za ka ɗau ladansa ka ba wa wanda ka ga dama a lahira saboda ladan naka ne kuma za ka yi kyauta da abin da yake naka ne za ka iya ba wa wanda ka ga dama haka ya faɗa ibn kan cikin kitabun rusul wanda shi ibnu taymiya bai faɗi haka ba shi ibnu taymiya abubuwan da ya kawo abubuwa ne na nazil jili dan yin azumin ranar litinin azumin ranar adabi sun ce ladan aika wa iyaye na aika masa amma banda azumin watan ramadana wannan farilla nawa ne wannan shi kuma yace har da azumin ramadana har da sallan azhar da la'asar ka duba kitabun ruhi da shi za galibi za ka ga abubuwan da ake inkarin su a wannan zamani ibnu taymiya da ibnu qayyim to suna tare da jamhur ne shi yasa maulamu shekh sharif sale yake cewa talafawan zamani suna wafaka wa ibnu taymiya da ibnu qayyim a shududin su lokacin da suka yi muwafaka da jamhur kuma sai su halafa musu maimakon su halafa musu a shuduzi su wafaka musu yayin da suka wafaka wa jamhur sai suke wafaka musu a shuduzi suke halafa musu yayin da suka wafaka wa jamhur wannan magana ne na wanda ya san ibnu taymiyan kuma ya san su eh magana ne na wanda ya san bangarorin guda biyu duka domin haka a shi shi Ibrahim ya zaka ga a littattafan sa irin su al-budur sufa din musamman littafin sa raful malam zaka ga yana dauko maganar ibnu taymiya ibnu kayyim yana kafa hujja da su yana cewa kala shaykhu taqiyuddin ibnu taymiya ya kawo magana sai kafa hujja da shi wannan yana magana akan manhajin ilimi inda yanzu mutanen mu saboda guluwi saboda jahilci da rashin wayewa wani ma gani kashenin ɗarika baya so ma ya ji an ce ibnu taymiya ko ibnu kayyim dan me aka ake kawo maganar su dan me ake kafa hujja da su bai sani ba su inda sufanci yake ji sun fi shi sufanci kada salafawa su lalata musu su sufaye ne gagga gagga manya manya shi kuma manhajin ilimi za ka kafa hujja da maganan mai ilimi da kasbin nazar aqidarsa dan ne muke karanta alkasha na zamashar wanda ma ahlu sunna asha'ira da maturidiyya ba su da tafsiri a balagance da suke dogara da shi kamar alkasha shi kuma ba mu ta zane ne yayi in aqidance ne to kamar haka manhajin ilimi yana nuna yana baka hurriyar ka ne cikakke kawai illa iyaka da abin da yake khata ne ba za ka dauka ba amma harkan ilimi za ka shiga ko ina ko ina ka dauko hujja ka dauko abin da ka zo da shi manhajin ilimi yayi to saboda haka wannan ba hujja a ciki wa an laysa wa an laysa bil insani illa ma sa'a mansuhi ne a shari'ar mu shari'a ce ta annabi Musa da annabi Ibrahim shine wa anna sa'yahu sawfa yura ay yubsaru fil akhirati kuma ya zo cikin shari'ar annabi Musa da annabi Ibrahim da shari'ar mu gaba daya aikinsa da ya aikata din sawfa yura za a nuna masa a lahira ثم يجزاه الجزاء الأوفاء الأكمل sannan a musu a masa satayya da satayya mafi cika yuqalu jazaituhu sa'yahu wa bi sa'yihi ana cewa yana ta'adiya da ba yana ta'adiya da kansa wa anna bil bil fati afsal wa to an atafin sa zuwa ga baya din yana koma am lam yunabba bima fi suhufi musa din shine a wa anna ila rabbikal muntaha وقرئ بالكسر استئنافا عن كرمتا قراءة شاذة وتباتا دكشين قراءة السبعة استئناف وإنا إلى ربك المنتهى إن كتير وأن دبك أن أن أن ديزو قبادة yana komawa zuwa ga amlam yunabba din nabi mafi titi sufi Musa wa kaza ma ba da haka na abin da yazo bayan sa wasu sun karanta shi bi kasr hamza ma'ana su yanke maganan daga ayar amlam yunabba bima fi sufi Musa fala yakunu madmu fala yakunu fala yakuna madmu madmun al-jumali fi sufi ala thani yace in ka karanta bi kasri hamza wa inna din to wayannan abubuwan da za su zo a nan gaba ba sa cikin takardun annabi Musa da annabi Ibrahim. Amma in ka karanta wa annahu huwa adhaka wa annahu huwa amata wa annahu rabbu shira anna anna anna to yana komawa duk wayannan abubuwan haka suka zo a cikin takardun annabi Musa da annabi Ibrahim. Kamar yadda jamhur suke karantawa da haka. إلى ردة المنتهى المرجع والمصير بعد الموت فيجازيهم yake makoma mutuka na komai bayan mutuwa zuwa ga ubangijinka ne zai musu sakayya wa annahu huwa haka sannan ya zo cikin wayannan takardu shi Allah huwa adhaka min sha'ani na man sha'a afrahahu shine wanda ya sa wa wanda ya so farin ciki wa abuka man sha'a ahzanahu kuma ya sawa ya sawa wanda ya so kuka ya sa bakin ciki a zuciyarsa har yake kuka wanda malaman sarfu suna cewa abu haka da wa abuka yana nufin wanda ya yi sifa ta kuka wanda ya yi sifa ta dariya ma'ana yana daga cikin ayoyin shi kuka da dariya da ba ka ga misali yara kanana maganan su ma gaba daya kuka ne ba su da wani abu kuka yi ne maganan nasu in suna son wani abu kuka in ba ka son wani abu kuka da kukan ake gane me suke so me suke nema in yaro in ya ga abu ba zai ce ka ban ba sai ya kuka ma'ana a ban wannan in ya ci abu ma sai ya kuka ta shi ne ai huwa allazi khalaqa sifatal bukai wa sifatal dahiki shi ne asalin sa kenan ma'ana wazanin af'ala din af'ala din yana bada halitta yin abu yin sifa shi ne wa annahu huwa adhaka wa abka wa annahu huwa amata fi dunya wa ahaya shi ne wanda ya halici sifar mutuwa da sifar rayuwa shi ne ma'ana fi duniya wa ahaya bil ba'thi wa annahu khalaqa zawjayn sinfayn adh-dhakara wal unsa shi ya halici sinfi guda biyu a komai namiji da mace min nutfatin maniyin idza tumna tusabbu fi rahimi yayin da za a zuba cikin mahaifa za a zuba cikin mahaifa wa anna alaihin nash'ata shi ya karanta wa anna alaihin nasha'ata wa anna alaihin nasha'ata bil maddi wa anna alaihin nash'ata wal qasri da ja ko marja nash'ata al-ukhra ko an nasha'ata al-ukhra a wannan sura da kuma suratul waqi'a قراءة تعب أمر البصري الخلقة الأخرى التي تكرشي للبعث بعد الخلقة الأولى وأنه هو أغنى الناس بالكفاية بالأموال وأغنى أعطى المال وأعطى المال المتقدة أو المتخذة قنيته شين يباد دوتيا سننكما دوتيا isasshe sannan ya ba da dukiya wanda ake iya ajiye shi saboda dukiya kala biyu ne akwai wanda ake amfani da shi akwai wanda ake ajiye shi kunya ɗin shi ne dukiyan da ake ajiye shi kamar irin su fulotai kamar fuloti haka ko ko a ce gona ka siya ka bari ko duk abin da ka siya ka ajiye shi dan gaba ya amfani da shi ake cewa kunya shine wa aqna din ya faɗi sifofin bayarwa arzitarwa guda biyu wa annahu huwa rabbu sha'ira huwa kaukabun khalfal jawza wani tauraro ne bayan wani tauraron da ake ce ma jauza masu ilimin hisabi sun san su shi ake ce wa shi'ira kanat ubadu fil jahiliya lokacin jahiliya ana bauta wannan tauraro da wa annahu ahlaka adal ula وفي قراءة بإدغام التنوين في اللام حين آدل آدل آدلولا يدمك كرمتاوا حين وتقراءة كما بإدغام وأنه أهلك آدم الأولى آدم الأولى وأن قراءة قراءة الجمهور كوفاوات أكو da ibnu kathir da ibnu amir shami suka karanta wa annahu alaka adamil ula sauran suka karanta wa annahu alaka adallula cikin su kalun da abu amr yake sawa wawdin hamza wa annahu alaka adallula wawdin yake sa hamza shi yasa yake bila hamzatin wa an karanta wa dammiha an karanta da zammari lam din kai idgamin nunun din tanwinin cikin lam sai kai wa lam din damma shine adallula adallula shi sai ce bila hamzi siya qaumu hud adawa na farko shi ya halakar da su sune mutanen annabi hudu wal ukhra adawan karshe kuma qaumu salih mutanen annabi salihu وثمودا بالصرف اسم لأبي شي هلكت da samuda sunan ubansu mahaifinsu kenan wanda ya haifi samudawan sunansa ne samud shi wannan baban nasu shi ya halakar Allah shi ya halakar da shi ya zamo babu shi in shi ne ka karanta wa samuda kenan wa samuda kamar yadda su da kamar yadda asin yake karantawa a wannan wajen sauran wuraren kuma sai hafs ya kadaita shine in ka ce wa samudan samudawa gaba daya kabilar shi sai ce wa bila sarfin lil kabilati kabilan gaba ɗaya shine samudan in ka karanta da wasu da biyu in ka ce wa samuda wanda ya haifi wannan kabila ubansu ɗin kenan ya zama alam wa huwa ma'tufun ala adam an yi asafin sa ne zuwa ga adam kamar ya ce wa annahu a ahlaka adam wa samudan ne wa qauma nuhin min qabl ay qabla ad wa samud ahlakna haka nan shine ya halakar da mutane annabi nuhu gabanin adawa adawa da kuma samudawa din innahum kanu hum azlama wa atgha wadanda su mutane annabi nuhu sun fi adawa da samudawa din zalunci da kuma shishigi jiji da kai shi hum azlama wa atgha min adi wa samud lituli labisi nuni saboda daɗewan zaman annabi nuhu a cikinsu da rashin imani da shi falabisa fihim alfa sanatin illa khamsina amin kamar yadda yazo a wata aya wa hum ma adam imanihim bihi yu'zunahu wa yadribunahu a rashin kuma imani da shi din duk da haka suna cutar da shi suna dukansa kaga sun fi zalunci kenan sun fi takawa wal mu'tafikata wa hiya qura qawmi lut garuruwan da mutane annabi lutu suka zauna ana jami'in wal mu'tafikatu ana ifradin wal mu'tafikata kamar yadda yazo a wannan a wannan aya ahawa asqataha ba'da raf'iha ila as-sama'i makulubatan ila al-ard bayan Allah ya fugo garuruwan nasu zuwa sama ya juya su kuma sai ya dawo ya jefar da su fil ahwa بأمره جبريل بذلك يا أمرتي جبريل نديهم هكا فغشاها من الحجارة بعد ذلك يرسي باين يا كفي garin mutafi kaɗan sai ya rufe ta da duwatsu magasha wani abu da ya rufe ubusima an rufe abin ne ba ambata ba ta hawilan saboda girman abin wasi wafi hudin a cikin yahudawa a cikin mutanen annabi hu mutanen annabi hudu ja'alna alaiha sashidaha wa amtarna alaiha wa fi hudin yazo a cikin suratu hud ja'alna alaiha sashidaha ja'alna aliyaha sashidaha wa amtarna alaiha hijaratan min sijil ma'ana wannan din ne a wannan sura aka fassara ja'alna aliyaha safilaha din shine wal mu'tafikata ahwa aha ahwa din sannan wa amtarna alaiha hijaratan min sijil shine fa ghashaha ma ghashada ma ghashada fa bi ayi ala'i rabbika an umhi adalati ala wahdaniyatihi wa qudratihi wacce aya wacce ni'ima ce cikin ni'imomin ubangijinka ta tamara ta tashakkaku ayyuhal insan kai dan adam kake shakku au takzibu ko kake karyatawa haza muhammadun sallallahu alaihi wasallama nadirun wannan ne gargadi ne minan nuzuril ula min jinsihim yana jerin manzanni masu gargadi na farko waɗanda suka zo suka shuɗe ai rasulun karrusuli qablahu manzo ne kamar sauran manzanni da suke gabaninsa ursila ursila ilaikum aka aiko shi gunku kama ursilu ila aqwamihim kamar yadda aka aiko su waɗancan manzanni zuwa jama'a azifatil azifatu qarabatil qiyamatu tashin alqiyama ta kusa da laysa da min dunillahi nafsun kashifatun ai la yakshifuha babu in ba Allah ba babu wani wanda zai yayi yaushe ne wa yazharuha zai bayyana ta illa huwa sai shi ka kaulihi la yujalliha liwaqtiha illa huwa afa min hadha alhadith alquran wannan qur'anin ne ta'ajabuna kuke mamaki takziban saboda karyatar da shi mutadahakuna istiza'an kuna masa dariya dan izgiri wala tabkuna bi sama'i wa'adihi wa wa'idihi ba kwa kuka in kuka ji alkawarin shi na ni'ima da wa'idin shi na azaba wa antum samiduna la huna ghafiluna kuna rafkanannu amma yutlabu minkum daga abinda ake nema a wajen ku ba kwa yin komai kuna zaune empty tasjudu lillahi alladhi khalaqakum ku yi wa Allah wanda ya halice ku sujada wa abudu ku bauta mishi wala tasjudu lil asnani wala ta'buduha kar ku yi wa gumaka sujada kada ku bauta musu suratul qamari makiyatun illa sayuhzamul jam'u al aya waliya 55 aya babu sabani tsakanin masayifi guda shida cewa aya 55 ne ya zo cikin muftasar na nazimatul zuhur وفي قمر نور هدى نون همسنها كما بير بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة قربت القيامة وانشق القمر انفلق حلقتين أو حلقتين على أبي قبيس وقعيكيان سنن فرموتا تاتاجي ينكي بيو a dutsen abu kubai da kuma ku aikiya ɗaya a nan ɗaya a can ayatan da hu sallallahu sallama don ya zamo mu'ujizar ma'aiki a lissiratu salam wa kad su ilaha an tambaye shi ne in ya isa ya haka shi ne sai ya yi faƙala sai ya ce ita hadu ku shaida rawahu shekhan bukhari da muslim suka rawaito وإن يروا أي كفار قريش آية معجزة له صلى الله عليه وسلم يؤرد إن سكدوة معجزة سيسك ودك ويقول سيكم سشي هذا سير مستمر قوي آه سيسشي أي تاشي نيني كرشي من المرة أن تقول لك المرة وانشان وانا مكترا تازو مرة القوة من كرشي أو دائم كوكما ya zo da ma'ana sihiri dawwamanne kenan an ɗauko shi kuma daga marra marra ya murro abin da yake daɗewa wa kazzabu nabiyya sallallahu alaihi wasallama wattaba'u ahwa'ahum fil batil suka karyata annabi suka bi sarran su a ƙarya wa kullu amrin min alkhairi wa sharri mustaqirrun bi ahlihi fil jannati aw an-nar duk wani lamari zai tabbata wa masu lamarin ko na alheri a aljanna ko na sharri a wuta walqad ja'ahum min al-anba'i akhbaru ilati al-umam al-mukazzibati rusulahum labarukan halakar da al'ummomi masu ƙaryata manzannin su ai haƙiƙa ya zo musu ma abinda ya zo musu abinda fihi muzdajirun da ciki akwai tsawatarwa ismu masdar ismi ne na masdari au ismu makan ko kuma sunan wuri ma'ana abinda cikinsa cikinsa akwai gunda za a tsawatar ko akwai tsawatarwa ya zama masdari ne daga zajar zajar ne aka yi wazanin ifta'ala aka mayar da ta na ifta'ala ɗin dal ya zama musdajar asalinsa mustajar da ta wadalu badalun min ta'i liftiyar dal din yace badal ne na ta na istiyar wazdajartuhu wazdajartuhu ana cewa wazdajartuhu da dal shine kuma fi ala wazn ifta'ala ko wazdajartuhu sulati nahaituhu bi ghilza na hane shi da tsanani kenan وما موصولة أو موصوفة ما كما ما فيه دي موصولية أي الذي فيه مزدجر إن كتير صفة كما ولقد جاءهم من الأنباء شيء فيه مزدجر إن أكتي وما ما موصوفة شيني ما إن تزود معنا شيء فيه مزدجر جملة إثنية صفة شيء شيء
حكمة خبر
خبر مبتدا محذوف او بدل مما zai zama khabar ne na wani mubtada mahzuf huwa hikimatu shi qur'ani ko abin da yazo din hikima ne ya zama badal kaman ka ce wal qad ja'ahum min al anba'i hikmatun ne kama yadda shi badal ko idan ka ce hikmatun khabarul mubtada aw badalun mimma aw min muzdadar ko kuma kamar yadda shi badal din ma ko na mustajar in game da shi badal din na ma kaman ka ce wa laqad ja'ahum hikmatun ne in kama yadda shi badal din muzdajar kuma kaman ka ce wa laqad ja'ahum min al-anba'i min al min al-anba'i ma fi hikmatun kaman ka faɗi haka ne daga laburruka akwai ya zo musu abin da akwai hikima a ciki kenan ya mishi irabi kala uku ne حكمة خبر لمبتدا محذوف حكمة بدل مما حكمة بدل من مزدجر بالغة تامة وتهكمة شككية فما تغني تنفع فيهم النذور جمع نذير بمعنى منذر ما سجرجئي ما سجرجئي باسا أنفاني أشكنسو أي الأمور المنذرة لهم لمرك ماسو مسو غرغدي بايا مسو أنفاني وما للنفي ما النافية شيء أو للاستفهام الإنكاري كون استفهام الإنكاري فما تغني النذر يا زما استفهام الإنكاري وهي على الثاني إذا كتي استفهام إنكاري maf'ulun muqaddam maf'uli ne muqaddam saboda zaka ce famatu guni famatu guni nuzuru nuzur din shine fa'ili ma ismu istifam mabni ala sukun shi mahalli nasbi maf'ulun bihi muqaddam garga masu gargadin ba za su musu amfani da komai ba فتولى عنهم هو فائدة ما قبله وتم به الكلام yace shi ne fa'idar kawo abin da ya gabace shi da shi ne magana zai cika shi ne ce fatawalla anhum ya juya daga gare su fatawalla anhum ka juya daga gare su yau ma yadu da'i huwa israfi ranan da mai kira zai yi kira وناصب يوم يخرجون بعد يخرجون دزيزو أنن جبا يخرجون من الأجداد إن شين عامل يوم يدعو الدائد أي يخرجون يخرجون من الأجداد يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر حكم أصل الجملة كلام فتولى عنهم كما دشي وانشم مجانا زيزو يشكاه da gargaɗi bai yi amfani ba to sai ya juya daga gare su ila shay'in nukurin bidan milkahi kira'a ta jamhur kenan ila shay'in nukurin nukurin wa sukuniya ila shay'in nukurin wannan kuma kira'a ta ibnu kasir ne wa nukurin dana da ya faɗa a imam shafi'i ai منكر تنكره النفوس لشدته shine wannan mai kiran zai kira zuwa wani abin da rayuka za su yi inkari da za su kishi saboda tsananta wa huwa hisab shine hisabi khashi'an dalilan wa fi qira'atin khush'an bi dammi al-kha'i wa fatihi shine mushadda mushaddadatan shine khushya'an kenan yadda muke karantawa ko khushya'an absaruhum wannan qira'at jumhur Abu Amr al-Basri da Hamza da Kisai suka karanta khashi'an absaruhum dalilin wannan karatu din wato kasancewa absaru din shine fa'ilin khashi'an shi kuma khashi'an ismul fa'il in yi aiki irin na fi'ilinsa a lokacin ya fi kusanci da fi'ilin shi kuma isini kai jam'insa to bai yi kusanci da fi'ili ba saboda ba a jam'in fi'ili to saboda haka ne kira'a ta khashi'an absaruhum masu irabi sun fi gamsuwa da ita hankalinsu ya fi ɗaukan wannan kira'a ɗin saboda khashi'an ismul fa'il ne mai kama da fi'ili amma kusha'an ba inda ya haɗu da fi'ili saboda da zaran ismi kayi jam'in sa sun raba gari da fi'ili ba shi ba ba shi ba fi'ili to saboda haka ne wasu suka so suka yi takharijin irajin daban wanda ba lokacin da za mu yi bayani a kansa lokaci ya kure wasu suka ce duk da jam'i ne duk da jam'i ne absaruhum din fa'ili ne na kusha'an wasu suka ce a ai ba zai yiwu ai a mayar da fi'ilin fa'ili jam'i ba saboda haka kashi an absaruhum din shine to shine shi anan da yake khushan bi dammil kha'i wa fati sin mushaddadatan absaruhum yace halun min fa'il ya mai da khushan din hal ne na fa'il din fa'il din kuma shine absaruhum din yakhrujuna ay annas mutane suna fita min al-ajdasi al-quburi daga kaburruka كأنهم جراد منتشر كاتي فاريني وندا suke tare ka jefa wani abu sai sai suka tarwatse la yadruna aina yadhhabuna min al-khawf wal hayra san ina za su tafi ba saboda tsoro da rudi wal jumlatu jumlar yace halun min fa'il yakhrujuna wannan jumlar kuma hal ne na fa'ilin yakhrujuna wa kaza qawluhu mutiina yana nufin yakhrujuna hala kaunihim ka'annahum jaradun muntashir wa hala kaunihim mutiina ay mutriina ma dina anaqahum suna gudu sun mika wuyansu zuwa sama shine ma'anan a ahata a larabci ahata ka miƙa wuyanka sama shi ahaba suna miƙa wuyansu sama suna gudu ila da'i zuwa gun wanda ya kira su ya kudur kafiruna minhum kafiri daga cikin su zai ce haza yawmun afir ay sa'abun ala kafiri da kama fil mudaffir rana rana ne wanda yake wanda yake mai wahala wannan an ɗauko ne daga babi na fariha fariha ma'ana asira ya asaru ne ismul fa'il ɗinsa zai zo ala wazni fa'il ala wazni fa'il kada shine asira ya asaru ana cewa asir ana cewa asir shine haza yawmun asir ya zo a cikin suratul سورة المدثر يوم عسير على الكافرين كذبت قبلهم قبل قريش قوم نوح قبل قريش متانا النبي نوح سيسكا قرية تعنيس الفئل لمعنى قوم كما يلدي قباتا أنشي كذبتني سبودا معنى قوم قوم نادى معنى أمتني كذبت قبلهم أمة نوح ma'ana aka duba fakazzabu abdana nuhan sai suka karyata bawan mu annabi nuhu wa qalu suka ce mishi majnunun mai taban hankali ne wazdujira sai aka tsawatar da su ai in taharuhu bisabbi wa ghairihi suka tsawatar mishi da zagi da waninsa fada rabbahu fada'a rabbahu yana nufin wasu jira din na'ibul fa'il dinsa yana komawa zuwa ga annabi nuhu din ne wasu kuma suna cewa ba annabi nuhu shine fa'ilinsa ba su da suka ce mishi mai taɓin hankali ne wasu jira sai aka tsawatar musu ko kuma wasu jira aka tsawatar wa shi annabi nuhu alaihi salatu wassalam din fada'a rabbahu ay bil fada'a rabbahu anni bil fatih ai bi anni maghlubun ya roki ubangijinsa yace yace ni ko ya kira ubangijinsa da wannan kira kiran shi ne anni maghlubun ni an samu galaba a kaina an fi ƙarfi na fantasir ka bani agaji fa fatahana bi tasfifi wa tashdidi an karanta fa fatahana an karanta fa fatahana qira'at ibnu amir al-shami abwab as-sama sai muka bubbuɗe kofofin sama bima'in munhamirin munsabbin insibaban shadidan da ruwa mai yawan zubowa zubowa mai tsanani wa fajjarna al-arda uyunan tam tamba'u sai muka tsatsaga ƙasa kuma ta dinga fito da idanun ruwa uyunan tambu'u faltaqal ma'u sai ruwa biyu suka hadu ma'u sama'i wal ardi ada amrin halin akan wani hali kad kudira kudiya bihi fil azal akan wani lamarin da tun fil azal an hukunta an kaddara wa huwa ala wa huwa halakuhum zarakan shine za halakar da su da nutsewan ruwa tajri bi ayunina وحملناه عينوها من دو أن نجلوه على سفينة أكن جرجن روا ذات ألواه جرجن روا دعكيش دكاتاكو ودسور دقوصوفي وهو ما يدسر بالألواه من المساجر وغيرها هنا جند أكي فودا أكي فودا katako ko itace na kusosi ko waninsa yana nufin jirgin ruwan da aka yi da katako da kusosi a wannan muka ɗauke shi wahidu ha mufradin dusur ɗin shi ne gisar ka kitab kamar da za ka ce kitab kuto haka za ka ce gisar dusur jam'insa tajiri bi ayunina bi mar'aminna jirgin ruwan tana tafiya da ganinmu ai mahfuzatan tana tafiya a kiyayewan mu jaza'an mansubun bi fi'lin muqaddar ai azraqu intisaran an nutsar da su ko ugriku intisaran saboda a bawa annabi nuhu alaihi salatu wasalam nasara liman kana kufir ga wanda aka kafirta shi annabi nuhu jaza'an liman kana kufira sakamako da bawa wanda aka kafircewa nasara wanda aka kafircewa din huwa nuhun nuhun sallallahu alaihi wasallam wa quri'a kafara an karanta qira'a shaza liman kana kafara bina'an lisa'il ay aghraqu iqaban lahum an musu uquba ne an nutsar da su a ruwa saboda musu uquba walakad taraknaha abqaynaha bil fa'alata wannan abin da muka yi mun batta ayatan wata aya ce liman ya ta biha ga wacce zai wa'azantu da ita aisha a kabaru ha wasta marra labarin ta ya yaɗu ya ci gaba da yaɗuwa kuma fahal min muddakir mu'tadirin akwai mai wa'azantuwa wa muta'izin biha mai wa'azantuwa da ita wa asluhu mustakirun ne daga zakara ya zukuru وزن استكر استكر مستكر أبدلت التاء دالا في أكما يدى تال تزمنتو دل دل مهملا مدرتو سيزمنتو مزدى مزدكر وكذا المؤجمع sannan kuma aka mayar da zal mai ɗugon ma ya zamo dal wa uda fi sai aka yi diga mai ciki ya zamo mudda kirkiran muddakir daga zakara na tunawa din ne shine yazo wadzakara ba'da ummatin ana unabbiukum fa kaifa kana azabi wa nuzuri ay inzari istifham taqrir wa kaifa khabaru kana khabar ne na kana din muqaddam wa hiya lis-su'al an al-hal ana tambayan hali ne da shi wal ma'na hamlul mukhatibina على الإقرار بوقوع عذابه تعالى بالمكذبين بروح موقعه yace ana so a daura wanda ake wa magana ya yi ikirarin aukuwan azaban Allah ga masu karetarwa masu kareta annabi Nuhu ya auku inda ya dace ya auku ne sun cancanci a musu azaban ne kamar ya ce yaya kaga azaban da na musu yaya kaga gargaɗin da na musu yaya ka gani ya samu gurbin zama ko ko bai samu gurbin zama ba kamar ya faɗi haka ne wa nuzuri din zai iya kasancewa masu gargaɗi na sannan kuma zai iya kasancewa in zari kamar yadda ya faɗa ولقد يسرنا القرآن للذكر سهلناه للحفظ وهيأناه للتذكر من سوقك القرآن دان أحدث شيء sannan mun tanada shi mun tanada shi mun yi shi shiri don a yi don a tuna shi a yi tafakkuri da shi sahal min muddakir mutta'izin bihi wa hafizin lahu akwai ne wa azantuwa da shi shin akwai wanda zai zauna ya haddace shi tunda an saukakar da shi wani sifamu bi ma'anar amri ai ifazuhu tunda qur'ani an saukaka haddace shi da ku haddace shi wata izu bihi ku azantu da shi walaysa yunfazu min kutubillahi an zari da qalbi ghayruhu a cikin littattafan Allah ba littafin da za a iya haddace shi banda Qur'ani kazzabat adun nabiyyan hudan fa uzibu adawa sai suka karyata annabin hudu aka azabtar da su fa kaifa kana azabi wa mudri ai inzari lahum bil azabi qabla nuzulihi ai waka a mawuƙiyahu ya auku a wurin da ya dace an azabtar da wanda suka cancanci a azabtar da su wakar bayyana hu bi qawlihi ya bayyana azaban da ya musu din da aya ta gaba inna arsalna alaihim rihan sarsaran ay shadida sauti na aika musu guguwar iska mai tsananin kara fi yawmi nahsi shu'lin a wata rana marar sa'a mustamirri da'imi su'umi ne dawwamannin rashin sa'a shi ne su'umi ai kawunyihi mai karfin su'umi kawunyihi mai karfin su'umi wa kana wannan rana ya kasance yau mar'arbiya akhirar sha'ari ranar laraba ne karshen wata tanzi'un nasa taqla'uhum min hufarin ardin mundassina fiha tana tana tsugo mutane daga ramummukar ƙasa wanda aka binne su a ciki wata sara'un tana jefar da su a laru'usin fata fata duk rikabahun sai ta murkushe wuyansu fatubinin ra'asa a nijasari iskan sai ta ɓare ta raba gangan jiki daga saboda tsananinsa ka annahum wa haluhum ma zukira ka ce su halin su wannan abin da aka ambata ne a ajazu usulin nakhli ka ce jijiyoyin jijiyoyin bishiyar bishiyar dabino ne mulka'iri munkali'in wanda aka fusgo shi da jijiyoyin a saqitin alal ardi a wulle a kasa ka ce haka ne ka gansu wa shuddihu bin nakhli li tulihim an kamanta su da bishiyar dabino saboda tsawonsu su mutane ne masu tsawo wa dukira kuna a nan kuma an mayar da nakhl din muzakkari wa unnisa fil afil haqa a suratul haqa kuma haka annasa to ne yana nuna ma fi muannas ne majazi shine nakhlin khawiyatin a suratul haqa nan kuma nakhlin munka'irin amma akwai mulahaza a wannan mulazan da yake da shi shi wazanin wazanin in fa'ala dinnan in kai ta'ammudi za ka ga cewa shi ana amfani da shi a abubuwan mu'annasai ne wazanin in fa'ala misali ƙur'ani ya zo wasu sama'u mun fatirun munfatirun ba a ce munfatiratun ba munfatiratun ba a lokacin da ya zo fi'ili idan sama'un fatarat an kawo alama ta ta in ya zo a isini ismin fa'il munfatirun to in ka lura munka'ir din shi ma ya zo a wazani in fa'ala ne to idan ka duba wannan kawai shi nakhl din mu'annas ne kaulan wahida ma'ana munka'irin din ya zo a matsayin munka'iratin ne mu'annasi ne in ka yi duba sosai in ka bi littattafan ma'ajin na luga za ka ga shi wadannan in fa'ala galibi in ya zo isim fa'il ana mayar da shi mu'annasi in a wannan ne in wannan ya tabbata to babu annasa shi a wani ko kuma zakara shi a wani wajen mura'atan lil fawasili fil mawdi'aini yace abin da yasa anan anan aka mayar da shi muzakkari a suratul haqa aka mayar da shi muannasi saboda mura'atin lurada karshen aya ne in muka duba karshen ayoyin suratul qamari yana karewa da rami sukun munka'ir mustakir muddakir haka ne to shine ana aka ce a nakhlil munka'ir dan ya daidaita da sauran karshen ayoyi karshen suratul haqa kuma na zuwa da ta alhaqa alhaqa malhaqa sai aka annasa akan aka ce nakhlin khawiya dan ya zo daidai da su su haƙa dan ya zo daidai da wannan su jariya dan ya zo daidai da wannan mura'atin ƙarshen aya da yasa aka zakkara a nan aka annasa a can kenan to tare da wannan mura'atin da yake magana akwai maganganu da yawa a kansa fa kaifa kana azabi wa muduri ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر يا جباتا كذبت ثمود بالنذر جمع نذير بمعنى منجر ثموداوا سوما سنكرية ما سكر جدنس أيدي الأمور التي أنذرهم بها آه بأمور بالأمور التي أنذرهم بها نبيهم صالح in lam yu'minu bihi wa yattabi'uhu sun ƙaryata lamurrukan da annabin su annabi salihu ya musu gargadi zai same su in ba su imani da shi sun bi shi ba faqalu suka ce a basharan mansubun ala al-ishtighali ishtighali shine a a kawo a kawo maf'uli a farko fi'ilinsa a ƙarshe في الشكال أبشرا منا واحدا ونمتون قداتا إذا كتكم صفتان لبشر صفة صفة فين قداجونا بشرا دم wannan wani mutum ne a cikinmu yake shi kuma shi ɗaya ne rak nattabi uhu za mu fi shi mufassirun lil fi'lin nasibi da yana fassara fi'ilin da ya yi mishi nasaba asalinsa a nattabi basharan minna واحدا أنتبئ بشرا منا واحدا والاستفهام بمعنى النفي المعنى كيف نتبئه ونعن جماعة كثيرة وهو واحد منا يا يا زاي مبيش مو متاني ديوا ديوا شي كما شي ɗaya ne rad daga cikin mu she mu bi shi shi kadai walaita bi bi bi malikin shi kuma ba sarki bane ai la nattabi'u ba za mu bi shi ba shi ne ma'anan da suke nufi inna idan ai in taba'ana in kuwa har mun bi shi lalle lafi dalalin zahabin an sawabi muna cikin bata ba mu yi daidai ba mun yi kuskure wasu oyin jununi muna cikin taɓin hankali hauka a ulkiya bi taqiqil hamzataini wa tashhil saniya wa idkhali alif bainahuma ala alwajhayn wa tarkihi wannan wujuhi guda biyar sun gabata a ulkiya a wulkiya a ulkiya sannan a wulkiya alaihi zikr azzikr alwahyu alaihi shin an jefa mishi da wahayi ne ko wahayi a gare shi min bainina a tsakaninmu ai lam yuha ilaihi ba a mishi wahayi ba abinda kake nufi shine yaya za a yi a mishi wahayi mumuna mumuna tare da shi ma'ana in wahayin ne ma mu ya kamata a yi wa shi za suka ce min bayani ya din bal huwa kazzabun fi qawlihi innahu usiya ilayhi cewa an mishi wayi din ma zukira abin da aka ambata din mai yawan ƙarya ne shi ashirul mutakabbirun basir ne jiji da kai ne kala ta'ala sai Allah ya ce saya alamuna gadan fil akhirati shine hamza da kisai suka karanta sa ta'lamuna gadan da khitabi ai za ku zo ku sani gobe man kazzab yana nufin lahira man kazzab wane ne mai yawan ƙarya al'ashiru ne wane ne mai girman kai mai tagawa wane ne shi batir da ashir da fara shigen ma'anansu dai ne wahuwa hun su ne bi an yi azabu ala takbirihim nabiyahum salihan za su a azabtar da su a kan karyata annabin su salihu inna mursilun naqati mukhrijuha min al hadabati safara mu za mu aiko da taguwa za mu fudda ita a karkashin dutse kama sa'alu kamar da suka roƙa fitinatan mihinatan lahum linaftabirahum dan mu jarrabe su fartaqibuhum ya salihu ka sa ido ka gani ka jira su a in tazirmahum sani'una wa ma yusna'u bihim ka jira ka ga me za su yi kuma mu ma me za mu musu ko me za a musu wastabir الطاء بدل من تاء الافتعال أسلنسا وستا تاجر دتا أكا ما يتشاقن من افتعال زوطا أي اصبر على أذاهم كي يقولي أكان لأبن نسيكي ما نشوتروا ونبئهم كباس لابار أن الماء روى wannan ruwa ɗin kismatun maksumun bainahum za a raba tsakaninsu wa bainan naka da wannan taguwa fa yawmun lahum wa yawmun laha kullu shirbin nasibin min al-ma'i kowanne kaso na ruwa muhtadar ya haturuhu al-qawm yawmahum ma'ana kowa yana da kaso nashi na ruwa wanda zai halarta a ranansa muhtadar din khabar ne na kullu din kowanne nasibi akwai ranan zuwansa shi ne ya zuruhul kaunu yau mahum wanna katu yau maha ita ma da rananta da za ta zo bata ma dau ala zalika suka ci gaba da yin haka sun mamallu sai suka kosa fahammu bi kasadin naka suka ce kai mu kullum muke so kawai kullum muke so mu zo muna shan wannan ruwa din Allah dama yana sai jarrabe su ne suka himmatu don su kashe wannan taguwa fanadau sahibahum qudaran yaqtuluha sai suka kira wani daga cikin su shine sahib sahib ɗaya daga cikin mutane ana ce shi sahib da yawa daga cikin su ana cewa ashab mutanen da ra'ayin su yin daya ana ce mishi qudaran liyaqtulaha dan ya kashe ta fa ta'ata tanawala saifa sai shi a miƙa min takwabi ni zan kashe shi fa aqara bihin nakata da wannan takwafin kuma sai ya soke wannan taguwa aikata la muwafiqatan lahum saboda ya dace da abin da suke so din shine sai ya kashe wannan taguwa din ma'ana duk da duk ra'ayin su daya su suka yadda ya kashe shi din fa kaifa kana azabi wa nudri أي إنذار لهم بالعذاب قبل نزوله أي وقع موقعه عذابا يا سامو قرب الزمن وبينه بقوله يا بين عذابا ليمت دشي وسا إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة مم أيكا مصطاوى وعيا إيرك فكانوا كهشيم المهتزر هو الذي يجعل لغ... هو الذي يجعل لغنمه حذيرة من يابس الشجر والشوك يحفظهن فيها من الذئاب والسباع وما أبنى وما وما سقط من ذلك فداسته فداسته هو الحشيم yace maka shi almuhtajir shine mutumin da zai yi wa dabbobinsa katanga daga busasshen itace ko kaya yana kiyaye dabbobin da wannan katangan da ya kewaye da kaya ko kuma busasshen itace yana kiyaye dabbobin da kuraye da namun daji wannan shi ake ce mishi almuhu ta ma'ana me yin katanga da kaya ko da itace shine almutazir hashimin sadin kuma wannan abin da dabbobi ciyawan da dabbobi suka tattaka suka tattaka shi ake cewa hashi suka zamanto kamar wannan gani cikin inda ya sa dabbobi ciyawan da misali dabbobi suke shi in ya rage suke tattace suke murkushe shi duk to wannan shi ne hashiri din to sai aka mayar da su kamar wannan kamar wannan ciyawa ma'ana a tarwatse kenan ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر أي بالأمور المنذرة لهم على لسانه ثم متعنى الذي لوط سنكرية لمركا دا suke musu gargaɗi a bisa harshen annabi annabi lutsar saboda annusur ɗin jam'u ne na nazir shi kuma nazir zai zamanto a zai zamanto da ma'anan masdari zai zamanto da ma'ana na ismul maf'ul ma'anan kace nazir mai gargaɗi ko nazir gargaɗin kansa ta shi ne yake fassarawa wani lokaci annuzuru masu gargaɗi wani lokaci annuzuru al'umurul munzirat dal inna arsalna alaihim hasiban rihan mun aika musu iska tarmihin bil hasba iskan tana jifan su da duwatsu wahiya sigarul hijara su ne kananan duwatsu ake ce ma al hasba alwahidu duna duna mil ilkasi ɗaya girmansa ɗaya daga ciki bai kai girman shikan tafin hannu ba mahuliku sai suka halaka illa ala dodin wa hum ibnata ma'ahu ƴaƴansa mata guda biyu tare da shi najjaynahum bi sahar min al-ashab mun tsiratar da su ne a lokacin sahari lokacin da ake suhur ai waqta subhi min yau min yawmin ghairi muayyan na wata ranan da ba ayyana shi ba saboda haka ya zama to bisa harin da tanwini kenan inda an ce bisa hara to za a ce safiyar ranar alhamis safiyar ranar litinin an san ranar sai a ce sahara a hana shi a hana shi tafrifi in ba a sani ba sai a ce bisa harin a yi mishi sarfi ce sai ce walau urida min yawmin mu'ayyan lamuni a sarfu da ana nufi safiyan ko lokacin sahur na wata rana ayyananniya da za ce na je bi sahara haka za ce li'annahu ma'arifatun ma'adulun an sahar zai zama ma'arifa ne an ɗauko shi ne daga daga as-sahar sai aka cire al din sai ya zama to adami li'anna haqqahu an yusta'mala fil ma'rifa bi al haƙƙinsa shine ayi amfani da shi da al وهل يتي وظن وهل أرسل الحاصب على آل لوط أو لا قولان yace wannan iska ɗin an aiko wa iyalan iyalan annabi ludin ne ko ba a aiko musu ba kauli guda biyu ne ma'ana suna nan iskan yi sauka ko ba sa ciki وأبر عن الاستثناء على الأول بأنه متصل إذا أن أي قول شيء أكش استثناء متصل أكش إلا آل لوط يا زمن تو استثناء وتو متصل سو ba su an aika musu kenan su ma wa alasani idan aka ce su ba aika musu wannan guguwar iska ba بأنه منقطع إلا آل لوط زي زمنتو استثنائي منقطع وإن كان من الجنس كودا ما يكسن كيدا جنس تسموها أقوي تسامه نكا كي جنسي إن أقوي تسامه أشكي معنى وني لوكتي أنا برنسا يدعيك كوي nan an ce inna arsalna alaihim hasiban ne ba ayyana shi ba ni'matan masdarun ay in'aman min indina mun tsiratar da iyalan annabi lutu saboda ni'ima ta musamman da yake gunmu kazalika ay misla zalika kamar wannan ne a misla zalika jaza kamar wannan sakamako ne na man shakara an umana muke sakawa wanda ya godewa ni'imomin mu huwa mu'min shine mu'mini aw man amana billahi wa rasulihi wa ata'ahum man amana billahi wa rasulihi wa ata'ahum ko waɗanda suka imani da Allah da manzannin suka bi su ولقد أنذرهم خوفهم لوط بطشتنا حقيقة النبي لوط يا جرجليس كامم أخذتنا إياهم بالعذاب كامم كامم عذابا فتماروا تجادلوا وكذبوا فكجا فككرية بالنذر بإنذاره فككرية جرجليسا ولقد راودوه عن ديفه أي أن يخلي بينهم وبين القوم الذين أتوه في سورة الأبيات cewa ya kyale tsakaninsu da tsakanin mutanen da suka zo mishi a surar baki li ya kufu su biyu don su yi mummunan aiki tare da su wannan mummunan aiki su yi tare da su wa kanu mala'ikatan sun kasance mala'iku ne fatamasna a ayyunahum a amainaha muka makanta su waj'alnaha bila shakkin sai muka mayar da muka mayar babu kefe kabatil wujuhi kamar sauran fuskoki wajen idon da gun da ba idon da ya zama to iri daya bi an safakaha jibrilu bi janahihi jibrilu ne yadda ki ya mari fuskokin nasu din sai ya shafi ya zama to babu babu idanu a ciki fa zuku fa kulna lahum zuku azabi wa nuzuri sai muka ce musu kudan dana azaba ta wa nuduri da gargadina ai inzari wa takhawifi ai samaratahu wa fa'idatahu makoma da natijar fa'ida da samarar azabata da gargadina ولقد صبحهم بكرة وقت الصباح من يوم من يوم غير معين كما يدعي كباتا شيوا عذابا عذاب مستقر عذاب دائم متصل بعذاب الآخرة يا زوم في ساتي ساتي نوترانا وندبا أي نران ربا وذوقوا عذابي ونذري الله يشمسوا كدنتني عذاباتا دساكمكو دنتيجر جرجدينا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون قومه معه النذر ai gargadi ya zo wa al'inzaru ala lisani Musa wa Harun gargadi a bisa harshen annabi Musa da Harun ya zo wa jama'ar fir'auna tare da shi falon yi umino ba su imani ba bal kazzabu bi ayatina kulliha ai a tis'illati utiyaha Musa suka garetar da ayoyin mu tara gaba ɗaya da muka ba wa annabi Musa. Fa'akaznahum bil azabi akhda azizin qawiyyin muka rike su da azaba irin ruko na mai karfi muktadirin kadiri mai iko la ya'juzuhu shay ba abin da zai gagare shi a kufarukum ya quraish yanzu yanzu kafiranku khairun min ulaikum sun fi wa'ancan mutanen da muka halakar tun daga kan annabi nuhu zuwa fir'auna da muka bada fitar su almadhkuri wanda aka ambata min qaumi nuhin ila fir'auna falam yu'azzabu yace su su ne suka fi ko kuma wa'ancan ne su ne suka fi falam falam yu'azzabu ba ba azabtar da su ba amlakum ya kufara ƙureshin ko kuma kuna da ne kafirai kafirai na ƙureshawa bara'atun min al'azabi wani hujja da ya nuna za ku kubuta daga azaba fi zuburi wannan bara'a hujja ɗin cewa ba za a zartar da ku ba a cikin littattafai alkuturi wal istifhamu fil mawdi'ain bi ma'anan nafi ai laysa al-amru kadhalika ma'ana kafiran ku ku ba su fi wa incan ba komai sannan ba ku da wata bara'a wata hujja da take nuna ku za ku ku za ku kubuta daga azaba su an azabtar da su amma ko kuma za ku kubuta babu wani hujja da wani dalili da yake nuna wannan am ya kulu na aiku faru ƙureshi ko kuma kafiran ƙureshawa suna cewa na mu jami'un ai jam'un saboda jami'un jam'un jama'atin ma'anansu shigen ɗaya ne mu mutane ne masu yawa muntasirun ala muhammadin muna taron dangi don mu yaƙi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam walamma qala abu walamma qala abu jahl yawm badr inna jam'un muntasirun nadala yayin da abu jahl ne yace mu mutane ne masu yawa masu cin nasara shine wannan aya din ta sauka ya ce muntasirun ne saboda ya duba lafazin jami'un din akuwa wani gu yana zakara shi wani gu yana annasa shi misali wa in kullun lamma jami'un lamma jami'un ladaina muhdaruna ya kawo shi a jami'i anan kuma na'am jami'un muntasirun ya kawo shi a ifradi saboda yana duba lafazi ne sayuzamu jam'u wannan taron dangi jama'an da yake ji da shi ko suke ji da shi za rusa su za a ci nasara a kansu waiwalluna dubura za su juya baya wa fuzimu bi badar sai aka ci nasara a badar wa nusira rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alaihim aka ba wa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam nasara a kansu da ya ce sayi zamul jam'u wai walluna dubur walluna din yana komawa zuwa aljam'u din a nan ya kawo shi da ma'ana saboda jami'un jam'un abu daya ne bali sa'atu mau'iduhum bil azabi mau'idin su na azaba tashin alkiyama ne was sa'atu ai azabuha adha a'zamu baliyatan azaban tashin alkiyama ta fi girma a bala'i wa amaru a shaddu mararatar kuma ta fi ɗaci min azabin duniya fiye da azabin duniya inda da mujirmi na fi dalalin halakin bilkatul fi duniya wa su'urin narin musa'aratin bitashbiji su'ur ɗin ana cewa hauka su'ur ana cewa kamun wuta su'ur shi yasa a can ya fassara da hauka a nan kuma ya fassara da kamu na wuta ai muhayyajatin finnar wuta wacce take kamuwa take tashi a lahira suna cikin wannan wutan yau mai sabu na finnari a zawujujin aiki da akhirati ranan da za a ja su ta fuskokinsu cikin wuta wani tsaru da hun zuku masa sakar ya ce musu zuku masa sakar isabatu jahannama lakum ku ku dandani shafan saka shafan shafan ku da azabar sakar kenan masadin anan ba fi'ili ne ba abin nan masdari ne na massa ya massu massan massa sakar massa mudafin sakara mudafin ilayhi إنا كل شيء منصوب بفعل يفسره خلقناه mu yace mun halicci komai bi kadarin bi takdiri halun min min kul hal ne na kullu ta ai muqaddaran muqaddaran wa quri'a kullu yace an karanta kuma kullu kaman wancan wanda ya gabata kenan inna kulla shay'in in kace kullu to yana da maf'uli bihi ne na khalaqnahu ba ta'kidin ismi inna bane ba ta'kidin ismi inna bane wa quri'a kullun birrafi khabaruhu khalaqnahu وما أمرنا لشيء نريد وجوده إلا إلا أمرة واحدة yace lamarinmu na wani abu da muke son samuwansa lamari ne kwaya ɗaya kalima ce kwaya ɗaya kawai za mu faɗa kalamhin bilbasar fi sur'ati kamar kiftawa da ido ne take abin lamarin namu zai kasance wa hiya qawlu kun fayujadu shine mu ce kun kawai abin ya wakana inna ma amruhu idza rada shay'an an yaqula lahu kun fayakun wa laqad wa laqad ahlakna ashya'akum ashibahakum fil kufri min al umam al madiya hakika mu halakar da ire-iren ku cikin kafirci daga al'ummomin da suka shuɗe fa hal min muddakir istifham bi ma'ana al-amri ay udukuru ku tuna wata izu ku wa'azanta wa kullu shay'in fa'aluhu ay al-ibad maktubun fi zubur da abinda bayi suka aikata yana na a rubuce ku fi fi zuburi kutubil hafaza cikin takardun ko littattafan mala'iku masu kiyaye rubuta ayyuka wa kullu sagirin wa kabirin min az-zambi aw al-amali kowani abu karami da babbansa na zunubi ko aiki mustatarun maktubun fil lawhil mahfuz an rubuta ya cikin lawhil mahfuz innal muttaqina fi jannatin basatin wa nahar masu takawa masu tsoron Allah suna cikin aljanna da koramai ko cikin korama wuri da jinsi ana nufin jinsi ne mana yana nufin jam'i ne cikin koramai ko kuri'a bidan min nuni والهاء جمع أنكرنت إن المتقين في جنات ونهور ونهور جمع نهر كما كأسد وأسد كما أسد مفردي أسد جمعي هكذا النهر مفردي نهر شيكما جمعي المعنى أنهم يشربون من أنهارها الماء واللبن والعسل والخمرة معناه ذات شادك قورمي za su sha nono za su sha ruwa da nono da zuma da giyan aljanna fi maq'adi sidqin majlisi haqqin la lagwa fihi a wani gu na zama na gaskiya wanda ba maganan banza a ciki wala ta'asim babu kuma dubi wa urida bi jinsi ana nufin jinsi ne wa qur'a an ce jinsi ana nufin jam'i ne an karanta fi maqa'ida sidqin ko fi maqa'idi sidqin da jam'i almana annahum fi majalisa min aljannati salimatan salimatin min al-lagwi wa ta'fif suna wani wajen zama a aljanna gun ya kukuta daga maganan banza da kuma aikata abin zunubi da khilafi majalisi duniya sabanin galibin wurare majalisofin mutane na duniya ba a rasa maganganun banza ba a rasa yin zunubi فقل أن تسلم من ذلك تكرني يشي مجلسا متاني الدنيا يربو دا wannan يربو da maganan banza wani bai zagi wani ba wani bai bata wani bai ba ba shi naman mutane bai shi zai yi wahala wa uriba hadha khabar thani wa badala yace an iradin sa ya zamo khabar na biyu ko badali khabar na biyu innal muttaqina fi maq'adi sidiqin ya zamanto khabar na biyu kenan ko kuma badalinsa kamar ka ce innal muttaqina fi maq'adi sidiqin din badal dai na fi jannati cikin ma'ana ɗaya ne wa huwa sadiqun bi badalil ba'd idan kace badal ne yace zai zamo zai dace da badalul ba'd wa gairi da waninsa saboda da aka ce fi jannatin din yana nufin aljanna gaba daya da aka ce fi maka'adi din maka'ad din wani gu ne a cikin gidan aljanna har wani bangaren aljanna kenan ya zamanto badalul ba'di min kulli kenan inda malikin misalu mubalagati a mubalaga ce ta malik in ka ce malik mai mallaka malik mai yawan mallaka kaman alimun da alimu alimun masani alimun mai yawan sani ai azizul mulki mai girman sarauta wasi'ahi mai yalwansa mai yalwataccen sarauta a gunsa muktadirin mai kuma iko kadirin la ya ajizuhu shay ba abin da zai gagare shi wa huwa Allah ta'ala shine Allah madaukaki wa inda ishara ila rutubati wal qurbati min fadlihi ta'ala yake da inda din yana ishara ne na darajar su da kusanci da fadalan Allah madaukaki